بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wannan zama ne wanda muka yi shi amma kafin a shiga abin da ya haɗa malam waje akwai bukatar a san ba su da zama a cikin watan Satamba na wannan shekara da muke ciki shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar gwamnatin jihar Kano ta karbi korafe-korafe da kungiyoyi daban-daban na musulmi dangane da wasu maganganu da suka yi da'awar sun ji su daga wajen malam lawar turai wanda sun yi da'awar waɗannan maganganu an yi su ne bisa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke ganin waɗannan maganganu fatanci ne da shugaban halittar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da gwamnati ta karbi waɗannan korafe-korafe kasancewar sha'ani ne na ilimi al'amari ne na malamai gwamnati ta tura wa majalisar shura domin ta zauna ta bi da'awoyin nan ta tantance su sannan abin da ya bayyana a gabanta ta nemi shi malamin ta'ani domin jin ta bakinsa a kan waɗannan matsaloli. Kwamitin shura ya zauna ya bi dukkan waɗannan da'awoyi da aka samu. An sami ƙorafe-ƙorafe masu yawa. Gama majalisar shura ta kafa kwamiti wanda zai bi da'awoyin nan da ƙorafe-ƙorafen nan ya tantance su a ga waɗanne ne suka tabbata suka tsaye waɗanda su ne za a yi magana a kansu. wannan kwamiti ya zauna ya tantance ra'ayoyin nan an sami guda hudu waɗanda su ne aka sami cikakkun bayanai ana ganin su ne a tsaye waɗanda majalisar shura za ta nemi malamin turani don jin bakinsa a kan waɗannan matsaloli da ake da hawa a kansu wannan ƙaramin kwamiti na majalisar shura ya miƙa rahotonsa ga babban kwamiti ma'ana da ya majalisar da shura ko majalisar shura bayan karɓar wannan rahoto ta sa wannan rana ta yau litinin sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar domin gayyatar shi ma da zaman turani don jin tabakinsa a kan waɗannan matsaloli waɗanda ake dawa a kansa wannan shi ne maksudin wannan jama'a a fahimta wannan zama ne yanzu da muke yin sa ba zama ne na kotu ba ba zama ne na shari'a da yanke hukunci ba zama ne na tattaunawa wanda malamai sun haɗu a ƙarƙashin ita wannan majalisa ta shura an gayyato malam lawan domin ya ji waɗannan matsaloli da aka yi korafi a kansu kuma a tafi bakinsu abin da ya bayyana a gaban wannan ƙaramin kwamiti to shi ne abin da za a gabatar a gaban babban kwamitin shura gaban kwamitin shura da dauki wannan rahoto da bayar da gwamnati dangane da abin da ya bayyana wannan shi ne abin da ya haɗa a wannan waje yanzu wannan zama yana da ƙa'idoji wanda bayan dukkanin mahalarta a wannan wuri sun gabatar da kawunansu za a saurari ƙa'idoji na wannan zama kuma muna fata za a kiyaye wannan ka'ida za a kiyaye ta ba tare da sabawa sunana sa'ad shehu gida ba ta yi ba ta yi
ai za a iya ji sai dai a daga murya kawai to sunana sa'ad shehu gidado wazirin kano kuma shugaba na wannan majalisa ta shura ta jihar kano
Assalamu alaikum. Suna wani shehu wadasa gagi kuma sakataren wannan kwamiti na shura na albarka.
sunana abba a gani kogi ainihin memba na wannan kwamiti mai albarka
sunana abubakar umar fijar lemo kan da har memba a wannan kwamiti na shura
Assalamu alaikum. Sunana Profesa Muhammad Babangida Muhammad memba ne na wannan kwamiti da shura.
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Usman Muhammad Shu'ai a na Chazin Mumbai ni kuma object member ne na wannan.
sunana habib muhammad almaji memba a wannan kwamiti
Assalamu alaikum. Suna Ibrahim Mu'azzam Abin mai bishira, memba a wannan kwamitin shura.
Wanda sunana Abdullahi Wais Abba Limanci memba a wannan kwamiti.
sunana usman mazar yusufu makwalari memba a wannan kwamiti na shura
Eh, Malam zai gabatar da kansa.
Assalamu alaikum. Sunana Lawan Abubakar Shu'ai babban limamin masallacin Juma'a na Tsaye mai Gobage a jihar Kano.
To jama'a assalamu alaikum. Wato shi wannan zama wannan kwamiti mai albarka ya fitar da ƙa'idojin zama wanda su ake so a yi amfani har Allah wani ya gani ƙarshen wannan zama. Ƙa'ida ta farko shi ne baiwa wanda ake da'awa a kansa cikakkiyar damar ta yin jawabi ba tare da sa ba sa bakin kowa ba. Ƙa'ida ta biyu, dukkanin 'yan kwamiti suna da damar yin tambaya ko bayani. Ƙa'ida ta uku, babu maimaicin tambaya ko mujadala a wajen tambayoyi. A sai za a akwai ajiye waya dama mun sa cewa za a ajiye waya kafin a shiga wajen taron amma yadda da sun karya wani. sai ka'ida ta biyar malam lawan yana da yanci da zai zo da mutum uku amma ba tare da sun sa baki a kan abin da ba da zan tsawon ba sannan launa da coverage wanda su ne kayan ilimin da aka shimfiɗa da'awi kamar yau eh shi ne haka za a sa coverage don malam launin ya gani ya tabbatar da cewa eh wannan muryarsa ce sannan kuma ya ji wani da zai yi amsa ga waɗancan da awoyi da aka yi a kansa wannan kwamiti kamar da mai girma wajen ya faɗa sun karfi an karfi korafe-korafe guda tara sannan korafi kuma guda ɗaya na kariya to a cikin guda tara nan kwamitin da aka kafa su ta hakikin ainihin da'awa a ciki sun watsar da guda biyar saboda babu mutunci kuma aka tabbatar da guda hudu wanda su ne suka aka ba da recommendation cewa malam ya zo ya jawabi a kan wannan da'awoyi da ake son malam lawan ya yi bayani a kansu shi ne na ɗaya cewar an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya da farji da farjinsa da cewa ko yanzu ka je ka gani ƴaƴan tumaki ma ana haihuwarsu da farji kuma ƴaƴan arna ma ana haihuwarsu da shari. Ta biyu kora mu'jiza a cikin haihuwar manzon Allah. Na uku ya ce manzon Allah yana da farfata na hudu yana kwantawa a cinyar umma haram tana duba masa farfata waɗannan su ne ƙorafe-ƙorafen da aka ga sun zo da audio evidences na waɗannan malamai wanda kuma shi ake so Allah ya yi jawabi a kan su samarin. Za a sa su. Eh, sai ku sa mutum, ku sa sauti. Amma ku na tsaye na za ku iya zama ko? Sai to su ɗauka mana.
idan malami zai tambaya ana magana kai masa mai na da gurin ko
Eh, ai ga su don guda biyu, ai amfani da su.
akwai namu da aiki To ku zai da mutum shi har ya su. Eh, waɗannan guda uku Duk wanda ne yanzu ba magana za a yi yanzu za a sa a bidiyo clip ne malam ya gani ya tabbatar maganganunsa ne shi ne kawai abin da za a yi
wannan za a sa na ta shi kenan saboda tarkon ba ta da garanti haka ne haka haka da shi ne ma'anar sawa ba barka
in kana da imani kuma babu wani rubutun a baya ɗaya da annabi ya zo da ita sai ka san annabi manzon Allah ne babu wanda ya fi shi daraja a wajen Allah kalma ɗaya da Allah ya gaya maka a Qur'ani ta karɓo wata ƙarya da za ka yi maka wa innaka la'ala khuluqin azim ta kame Muhammadun Rasulullah an gama ba wani yabo da sai ka kai ka kawo wannan kalma wallahi an gama da dai amma ai an haife shi ne da kaciya an haife shi ne da kwalli an haife shi ne da kaza sai mu tafi da gani ta yanki mafi ma'ana ya fara kwalli wannan kin ka san wani yin yi ko ci ko ba ko ma abu in dai tattarewa da ban da miji ne wani shi ake ciwo kaciya kaje da ya yi ana mana ya fara wannan ya za a yi ko ne ya zama karama ai shi karama abin da ba a yi wa sai mutum ba shi ke zama karama amma abin da ake wa kowa bai zama da karama ba idan ba rama ba yanzu ɗaukarsa da Allah ya kai shi sama wannan abu da aka yi ba wannan shi ne karama سبحان الذي أسرى بأرضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنا كم هو إبراهيم بقى يولنا بقى هو موسى بقى يولنا بقى هو إيسى بقى يولنا بقى amma wallahi na rantsa maka da Allah ka je ka tambayi unguwa zomomi masu karɓar haihuwa a kuli shin ana haifar da amala da sakurariyar al'aura ba shi ake cewa kaciya ba wannan ba zai zama karama ba ana haifar yaro ka ga gidansa kamar ya sa fari halitta ne wasu suna da irin wannan tsaro ko bai sa fari ba sai gidansa yana yi kamar ne kamar da mutane halitta ce Allah yana yin da wanda ya gana ma a lokacin da ya gana ma. Mallantana duk da sosi sun kayyade wannan magana. Abdullahi dan Abbas ya ce da kaciya an gane ko da tsabakin suna da yanka duk a kan manza Allah ne ya sa Abdullahi da Firana bakwai haihuwarsa. Idan mu yi tunanin mu bai wannan tashin mu yi annabi ne, mun rage wa annabi daraja. Abdullahi dan Abbas ma mun yi tunani ya faɗi wannan kai da kace sai mun bai dari ga an kawo wannan kare ya yi ina kan kanin na littafi a ina kan wuta wani hajji burhanu rubin kudin tsari idan aka da yayin goma kan ba ta musani cewa Allah Allah ne duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi sai dai Allah ya kada darajar bayi bayi darajar ba ɗaya ba ce amma duk ɗaukakar darajar da Allah ya yi wa bawa bai zama Allah ba ranar da aka haifa annabi sai da kaza ya kaza sai da duk wannan tare ba ba mu hadisi ba aya kuma wannan da ya rage wa annabi daraja da kawai ba bai maimaita ba.
ya yi wasu ne ya ba ka ɗauka cewa sai an faɗi wannan ne aka haifa annabi in yana da imani ko ba mu an musa ba ya kuma ko isa ba duk ba yi
Akwai ko ya tilala ko ji annabi yana tsariya bai ba mu muka ce ba hadisi ne a bukari da musulmi ba wannan tambaya kuma kai ba za ka zagi buhari da musulmi to bismillah da dini ga mai
ba ta shi.
domin ya ga ɗaya daga cikin sahabban tsaro ka abu da mujira ba shi da lafiya na bai yi kuma shi da ya yi kuma shi ne mai cikin rashin lafiya ba shi ɗauka kawai da ɗan ɗan da ya ce da ɗan da ke ba shi ne wani ya tsananta ya zama ko tashi baya iyawa inda aka ɗauko shi a ambulance na ji ambulance aka ɗauka mota mai jirgin da nake da ta ambulance kawai ta lokaci aka ɗauko shi a yanki aka ɗauko shi a kawo shi gaban da aka zo aka dire shi sai annabi ya kalle sai ya ba ɗauka ciwon ya tsaya gaba Allah ya da an kurkuta tana zuwa a cikin sa saboda me saboda ya kwana biyu bai kula da gashin kansa ba ku gane muna faɗa wannan muna nanatawa mu a wajen hausawa muna ɗaukar kwarkwata karanta ce da talauci a'a a wajen larabawa kwarkwata ba karanta ba ce ba talauci ba ce yanayin halittar da Allah ya musu ne yanzu ne kun ba su kula da gashin su ba kwana biyu ko kuɗi mai kuɗi gashin sai iya je masa ne kwarkwata yanzu ne shi yasa balarabe a wajen sa sai ya wanke maka kullum sa ka sa wancan kai amma wani sai ya zaci bai wuce bakin sa su a wajen su kai ya zama musu matsala kamar kamar ko a wajen mu hausa a kwato ne ne kamar za ki ko a wajen mu duk wanda aka zai kaba kwato kwato ya da in dai ba cuta ce ta same shi ba ta wajen rutsun fata to kamar ta ce za ku lalace da ta amma ka je kasashen larabawa su ne ba su ba kamar ta ba ki ba wata kasa ne shi da ba lokacin da muka je Sudan saboda yanayin kasar su kasar tana da gauri tana da gishiri mai kanji shi yasa za ka ga matansu suna sa safa da takalmi sauki ko da yaushe za su rabuwa da shi saboda in kamar ta maka abu da yanzu nan za ta tsaki ni har ne makarantar allo na gama na yi na yi tsutsa na yi tsaruwa a makarantar allo amma ban taɓa wasu ba kafa ta wacce wasu ba amma a Sudan wata rana da safe na tashi zan zo sallaci sallah asuba sai da shi kamar na kafa kwalba mun duba na duba sai a shi kamar shi ta fashe wasu da za ta yau yan Najeriya an suka gudu ya fi kirin mai neman magani da ka ji wajen kirin sai da kirin ya tun firima da dariya sai da shugaban kasa ba yana da shi to ka ce shugaban kasa ko da zani ne wani yana daga cikin abin da titi kuri yake a yau an ce annabi ya kan je gidan goma haran a kan sa'ad da kwarkwata tana cire masa tukuri ko sha'aru tana yi masa wasa da gashin kai duk zai fassara da wani ummu haramin din nan gungun annabi yanzu kai kanwan mahaifiyarka ya ja ja kunnen da ya ce wani abu yan kanwan mahaifiyarka ya kama hannunka ya ce wani abu Mutu da jami'i da yawa mutane suna musun abubuwan da ya tabbata a hadisi kuma a wajen larabawa su ba komai bane al'ada ce yanzu mutum ya dawo daga tafiya a zo a tare shi da kila ko a kasan kwana yi ko da yawa suna yi magana da yanzu mai da bayan masa da lalata da zuwa da yawa wasu sun ce da ya dawo daga can bukan ya kai masa haka ibn sanyar lashin za su ba saboda al'adar su wani haka su idan mutum ya tafiya ya dawo cikin bukukuwan da laraba suka na dafiya ya kakani akwai jikin dawowar matafiya idan matafiya suka yi tafiya suka dawo ta yan yi ina ake sosai biki ake sosai na wurin da wane ya yi tafiya ya dawo abin ba al'adar ba ne kamar yadda mu kuma al'adar mu akwai gara in an yi aure to zai daga wasu saboda jahilci na farko ba su san al'adar laraba ba kuma sun ɗauka addinin musulunci kawai da abin da bawaje yake shi ne addini ya sa za a kawo hadisin bukariya da yake aka kawo kariya ne saboda shi ya kuma wanda yake cewa ka kariya ne ba hadisin bukariya mai nan ya zai je ce akwai ɗin garin su fitsari ya kama shi akwai wajen dafe kuma duk wanda kaga yana jiya da fitsari a tsaye lafiya ka ba shi da shi ya ke shi in ka baka ba ta lafiya ka zama lafiyar mana tsaye to kai ka ɗauka shi ke nan in rayuwa kawai ta lafiya yi ce akwai da yanayi farka lafiya da ruwa ce ke kawo abubuwa to da ire-iren waɗannan abubuwan da dama sai ka shi saboda jahilcinsa ya kore wa annabi ta al'adar shi kuma yana tabbatar da ta yanzu shi zai zo yana jahilci wai lafiya za a ɗauki garan nan na fatima gara to da shi al'adar da rusa akwai gara to na babu zai ba gara ba amma da yi inkarin gara ba amma yana inkarin abin da ya tabbata ya tabbatar da ta al'ada ya kore ta ba manzala wanda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addini shi da abin da annabi ya koda da sunan al'ada garin su ya zama ne addini ne ne za a samu lada amma irin wannan ba dole bane amma sun ne za a samu lada haka ba dole su ne suke samu lada kamar imam shafi'i a cikin al-intifa yana rarraba sunna yace sunna iri biyu ce akwai as-sunan shar'iyya akwai as-sunan adiyya akwai sunna ta shari'a abin da larabawa su kansu ba sa yi Allah ya ce da annabi yayi ko annabi yayi ya zama sunna shari'a ce akwai abin da shi kuma annabi ya zo ya kira mutane garin su suna yi ko Allah bai ce yi ba dama ana yi a garin su tunda Allah bai hana shi ba zai yi kamar rawani rawani sunna larabawa ce tunda annabi ya zo larabawa suna rawani shi ka shi wani gobe ce yana da shi jahilci wai ka ɗauka rawani don mace ne tsakanin musulmi da kafirai ya ɗauka rawani jahilci kafirai ma suna rawani
na shi ke nan?
ok tsari a tsaye
haramin din nan ta kasance matan uba da ɗan tsari. A nan ma masu rajin hadisi sai su ce wai a haramin din nan ta kasance matan uba da ɗan tsari. To a nan ma masu zagin hadisin sai su ce wai an ce annabi yana shiga gidan masu aure. Dan Allah in ma in gwaggon zace ta shayarwa. Dan tana da aure ba zai je gidan ba. kaga maganar ma duk maganar ma ta aure bai taso ba to ballantana maganar cewa mata aure ce sai bayan da abin ya faru ne sai auren daga baya Dawar littafi na biyu da yake hannuna ikimanin musulun ne sharri sahihi muslim na alƙabiyyar ne a shafa. Alƙabiyyar ne a shafa ya rasu hijira tana da shekara ɗari takwas da tamanin da hudu. Yau rabarsa da duniya kusan shekara ɗari biyar da wani abu. ga abin da alƙali ya yake cewa dangane da cewa shin matan aure ce lokacin da abin yake faruwa ko kuma ba matan aure ba ce. Ya ce wa kaunin hubin hadisi awwal wa kanar ummu haramin ta ta ubada ta bin sani fadi da aka ce ummu haramin din nan matar ubada ta dan sani ce ya ce zahiru annahu kana zawjuha ni da kalan da biyu inda zahirin hadisin ga wanda ba malamai ne suka karanta da shi ba shi ya kuma ya karanta sai ya ɗauka cewa lokacin da annabi yake zuwa gidan da yana kayyuna tana da aure ya ce to kuma ba haka bane lakin ja a cikin hadisi na akari labarin ya zo a bayyane cikin wani hadisin ma yi bayyano bai da zalika abin da yake bayanin ba haka bane wa anna ubadata tazawwajaha ba'da zalika ubada din ya aure ta ne bayan haka amma shi ana lokacin da zai bada labarin ta riga ta yi aure to sai ke bada labarin a yanzu ummu haramin matar uba da dan zalimi amma lokacin da annabi yake zuwa gidansu har ya kwanta akan jinyar da har da bincika gashin kansa a lokacin ba ta aure ba to idan ma a lokacin ta yi auren ta unguwar da ce ta shayarwa ko tana da aure babu haramcin ta yi haka da gare shi
aiki kenan ko wannan kenan abu na biyu a gurguje da abu a cikin kai wanda sai turamusun duniya da za ta duba duk da shirarar duniya sukan ce ana yin haka ne dan a cikin wata to amma kuma ramin jannan ta amma wani abu ne haka nake bincike bincika kwan a ce ana bincika kwan fata ba wai don dole akwai kwan fatan ba an gane ko amma wani abu ne haka nake ce da shi bincika kwan fata idan mutum musamman su mata suna so su yi barci ko dukkan wani mutum da ya dace wani lokacin ana masa wasa da ya ne ya fi ne barci da cikin daɗi da sauki an gane ko to dukkan sun malaman musulunci wannan da suke sharhin wannan hadisi za ka ga wajen farfara kalmar tabiri sukan kawo wannan magana su ce suna ana bincikawa don a fitar da farfata amma ba suna cewa tabbas akwai farfata ba amma don a fitar da farfata to abin da nake yi cewa shi ne tunda malaman musulunci suka fassara da haka ko haka ma'anar kalmar ta ka larabci sannan ga wasu dalilai da za mu kawo yanzu ya nuna sabuwar farfata ba mu sahihi ba ne a hakin annabawa a cikin ba duk inda ka ji an ce akwai kwabata yake nuna akwai ne karanta ba abin da su waɗanda suka samu matsala wajen fahimta ne su suka ɗauka duk inda kwabata take karanta ne wanda kuma ba haka bari ba ba haka bari ba wanda littafin da yake hannuna a shafa ce da an ɗauki biyar wanda littafin a shafa an rubuta shi ne ne don faɗar daren juma'a manzon Allah da kare shi wanda haka suke jariya da mu sun yi zirgin kuma sun yadda da ne a gaba mutum yana zama ne ko bai kinsa to bari ku ji abin da ne a gaba ya faɗa game da haƙƙin annabi da sauran annabawa sai annabi ya ce in kana nabiyu kai har annabi ma ya kasance la yubtala akan jarabce shi bil kamri da kwarkwata hatta ya faɗi lahu har kwarkwata ta kashe shi wani hadisi yana cikin a gaba mai zafin ya zai kawo in kana nabiyu ai annabi ma yakan kasance la yubtala bil amri akan jarabce shi da farfata hatta ya faduna mu har farfatar ta kashe shi idan su baye wadanda suka yi da alƙawiyya ya mu da alƙawiyya da bada cikin ashafa daga ashafa muka karanta wannan nan duk sojin da za ka faɗa wa wanda ya faɗi wannan to sai ka fara da alƙawiyya an gane ko bayan nan zamu iya wanda littafin da yake hannun iya ulumul din ne na hujjatul islami al-ghazali imam al-ghazali imam al-ghazali duk wani sufi ya san meye matsayin ghazali a cikin sufanci yana daga cikin founders waɗanda suka asaba alfikir sufi tunani na sufanci ومن كان بعمل الغالي الجسم الثاني الجزائري يجب ان هو القربة أحد من النظارة يكون مجرد كذا
shi ke na duk wajen da ake sun tsari da baya ko a fi ruwan babu shi ne sai mu shiga tattaunawa wanda zuwa farko shi ne an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya da farge abin da ya fi bayan wani shi ne abin zamu fara tattaunawa nan
a miƙa mutum ita amma za a tambaye shi ne so
amma ya tabbatar maganarsa ce kuma haka yake
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
gwamna
ƙarshen za ta yi
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan ma wasu yin Kano, yan majalisar shura da jihar Kano, sauran mahalarta yan uwana ɗalibai da masu ɗaukar bara. Ko suna da sauki ne mai salama da addini sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko tambayar da aka ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kaciya da kwalli
ba a tambaya ba
a takardar da aka turo mu koren ne magana ta ce irin waɗannan abubuwan maganganu.
a kai sai mu zo tambaya ta farko kowa yana da ita a za a yi karantawa an haifi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kaciya ta fanni ko yanzu ka je ka gani yayin jima kai ma ana haihu su da fanni kuma yayin karna ana haihu su da wani malami suna da tambaya kan wannan
sai ya bayani ya kare kansa sannan kuma sai ya To alhamdulillah kamar yadda na faɗa ita wannan tambaya akasin abin da na faɗa ne. Ni ja ne ba a haifi annabi da waɗannan abubuwan ba ita kuma tambaya tana cewa an haifa. Idan aka kai da ya zanta zuwa ga dalilai na na kore wannan abun.
abubuwan da Allah ka yi hakuri abin da nake so don kada mu tsawaita jama'a ne ai magana ka ta yi tsaye yadda ya kamata cewa ba haka ka faɗa ba yanzu amsar da zaka bada sai in wani ya ce haka ka faɗa sai ka fita ne sai ka ce a ba haka a daɗi ina ga tsarin ya abin da nake nufi Tsayaman ya haka muka yi kawo wannan tsarin koda. Tsayaman abin da muka yadda a kai.
Wannan shi ne.
Za a gabatar masa da wannan tambaya kuma tsayaman ya gabatar masa.
Ya ba Za shi a dama ba shi ka- cikakken lokaci da shi.
an fara wannan. Haka ma a yi ta biyu ya amsa ta. A yi na uku ya amsa ta.
Wannan shi A yi na ya- hudu ya amsa ta. Bayan wannan mambobi suna da ikon ci sauran tambayoyi.
Wannan shi ne.
Wannan shi ne abin da zaman Shi aka yi farko da na biyu.
zaman mu na bibiya muka yi sha Muka yi, da wannan shi ne.
kada ba da dama Wannan ba shi a ne.
yi wannan ya kamata ya fara abin da yake da ka'idar wannan zama shi za a gabatar da tambaya kamar yadda ta rubuce a cikin takardar nan kowa yana da ita. sannan za a ba wa malam lawan dama a yi cikakken bayani a kan wannan abin da yake Wannan shi ne.
to daga nan malamai sai tambayoyi kun su biyu baya a kan wannan matsala Wannan Kuma shi.
da ita sai a kan da Wannan shi ne.
Da haka masu girma ni abin da na ce shi ne ba a haifi annabi da shari ba, ba a haife shi da yanke cibi ba, ba a haife shi da falli ba. Wannan magana ba ni kaɗai na faɗe ta ba, ina da magabata tun daga cikin sufaye har yi zuwa waɗanda ma ba sufaye ba na malaman musulunci wanda duniyar musulunci ta yarda da su. Ranka ya daɗe tare da dukkanin girmamawa, dukkanin wani nasi da zan karanto daga littafi za mu ba da kwafi na shafin littafin da kwafi na bangon littafin don a bibiya a gani haka ne in kuma ana bukata muna da littafin sai mu ɗauko shi ma mu miƙa sai a karanta littafi na farko da yake hannuna littafin al'alimul allama shihabuddin ahmad ibn hajar al-haitami wanda ya rasu hijira annabi tana da shekara 974 ibn hajar al-haitami sufi ne kamar yadda al-imam al-alusi ya tabbatar Ko ce ma.
ibn hajar al-haytami a wannan littafi nasa mai suna ashraful wasa'il ila fahmi shama'il juz'i na goma ya shi a hannuna la ba ba juz ba ba wannan ba shine adadin juz'in ba wannan mai juz'i guda ɗaya ne To a cikin wannan littafi mai a shafi na talatin da biyu a babu ma ja a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo a kan halittar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kasance sai ke cewa wa qad akthara an-nasu min al-akhbari wal athari al-mawdu'a mutane sun yawaita wajen ambato na labarai da hadisan ƙarya wa shadidati dha'fi da masu tsananin rauni فيما يتعلق بحمله cikin abin da yake da alaka da daukar cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da mahaifiyarsa kai wa maulidihi da haihuwarsa wa raba'ihi da shayar da shi wa ghairiha da ma walin wannan sai ce walam yasiha fi zalika illa akhbaru qalila ba abin da ya inganta na waɗannan labarurruka da da yawa ake gaya wa mutane sai yan kaɗan to wannan littafi na farko kenan littafi na biyu shine kamalul farah wasururi bi maulidi mazharin nuri na Ahmad Alhaj Al-Ayyashi Sukairaj wanda Sukairaj sufi ne dan ɗariƙar Tijjaniya ga abin da yake faɗa a wannan littafi nasa a shafi na hudu sai ce wa qadista Hasan Al-Afadilu min ahli ilmi manya-manyan malamai sun ga kyawun zikira ma warada min al-athari fi zalika ambatan abin da yazo a bayanin maulidi yace tanwihan bihi dan a yada shi a cikin mutane wa tanwiran lil fahmi kuma dan a haska fahimtar mutane da shi sai yace wa in kana la yaqalu ba'du zalika min da'ati sanadi tare da yawan waɗannan sanadin su bai inganta ba aw wada'in fi sina'ati al-hadithiyya kai ma da yawan su ƙarya ne wannan can dariƙar tijaniya ne ya tabbatar da haka wannan littafi na uku da yake hannuna sunansa irshadu talibin najib ila ma fil maulidin nabawi min al akazib mawallafinsa shine Abdullahi Siddiq Al-Gumari sufi ne ɗan ɗariƙar Shazaliya kuma akan maulidi ya rubuta shi ga abin da yake cewa a shafi na biyu na littafin shafi na ɗaya zuwa shafi na biyu yake cewa walamma kana al-kadhibu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-kaba'ir al-azima yayin da ƙarya ta zamo ga annabi na daga cikin manya-manyan zunubai munana bittifaqil musulmi akan haduwar dukkan musulmai wali anna ulaika almuallifina kuma saboda wayannan masu wallafa wallafe lam yudriku kadhba tilka alahadith basu riski ƙaryar waɗannan hadisai ba allati jalabuha waɗanda suka jawo su suka sa su a littattafansu wa kasurar tirarun nasi biha kuma mutane sun ruɗu da irin waɗannan hadisai وجعلوا قراءتها har suka mai da karanta irin waɗannan hadisai wata ganni biha da yaɗa su da rera su daidanahum shine abin da yake gaban su fi hafalatil maulidi a filin maulidi allati tuqamu fil biladi islamiyya waɗanda ake yin su a garuruwan musulunci sai ce ra'aitu sai naga an unabbiha alaiha in fadakar game da irin waɗannan abubuwa wa udahiral janaban nabawi kuma in tsarkake janibin annabi min nisbatiha ilaihi daga jingina masa su والنبي دومين شيء النبي أجل يا فكربي من أيوم ذهب الكذب أيبيش دك أريا والخرافات دك أجك أجي وفي القرآن الكريم دومين أشين القرآن ميجرما والأحاديث الصحيحة ده حديثي إن جاتتو ما يدل على عظم قدر النبي أو أظن ده يسيرون جرما النبي أعظم دلالة ما في جرما دليلي وقرأ كتابنا سيتي كما كرنت للتافم باين وانا ينا دون للتافي ميسونا فضائل النبي في القرآن فضائل النبي في القرآن سيشي تجد ما تقر به عينك ذاك سامع بن إذا كزيمة دنشي إن كاكرنتا وينشره له صدره كما زوجيك ذات سكي ويطمئن به قلبك كما زوجيك ذات سامون سوا ويطمئن به قلب كل مؤمن كما زوجيك ونمؤمن ذات سامون سوا محب للنبي والذي نون كونا النبي صلى الله عليه وسلم سيكي جوا وإن min kamali ta'zimihi kuma yana daga cikin cikar girmama annabi wa tamami mahabbatihi da kuma cikar kaunarsa annan fi an janibihi alkaziba mu kore masa ƙarya wa nub'i da an ilsaqihi bihi mu kore jingina masa fali haza saboda haka ne katabtu hadhihi risala na rubuta wannan littafi allati sammaituha wanda na sa masa suna irshadu talibi shiryar da dalibi annajibi gogagge ila ma qila zuwa ga abin da ake faɗa fil maulidin nabawi a maulidin annabi min al akazibi na daga karyace karyace wannan sufi ne ya faɗi wannan sai ya ce wallahu mas'ul Allah madaukakin sarki shi nake roƙo ay yaqbalahu wa yanfa bihi ya karba min wannan aiki kuma ya amfanar da mutane da shi to da haka wannan shine dangane da shimfiɗa ta farko game da wannan matsala ba ni ne na fara cewa akwai karyace-karyace cikin abubuwan da aka jingina wa annabi ba musamman game da haihuwarsa ko sifofinsa na halitta. To sannan tuhuma ta cewar an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama da shayi kuma an haife shi da kwalli kuma an haife shi da yankaccen cibi wannan magana dukkanin ta ƙarya ce. Kamar yadda shi wannan bawan Allah a cikin littafinsa dai har ila yau yana faɗo abubuwa na ƙarya da aka jingina wa annabi kuma ake faɗar su a maulidi yana cewa wa minha wa minha wa minha daga cikin su daga cikin su sai ya zo a shafi na sha biyu sai ya ce wa minha daga cikin ƙaryace ƙaryacen da ake jingina wa annabi annahu wulida maftunan ana cewa wai an haife shi da shayi sai ya ce wa hadha kadhibun wannan magana ƙarya ce wa inna ma katanahu jadduhu Abdul Muttalib a'a kakansa Abdul Muttalib shine ya masa shayi yau masabi'i wiladatihi ranar bakwai da haihuwarsa wannan magana tana cikin shafi na sha biyu a wannan littafi na irshadul talibi to sannan maganganun sauran malaman musulunci waɗanda ba sufaye ba kuma waɗanda duniyar ilimi ta tabbatar da iliminsu nan littafin gayatu suli ne fi kasa'isin rasuli na imamu abi habs umar ibn ali al-ansari wanda aka fi sani da ibn al-mulakkid ibn al-mulakkid a cikin wannan littafi a shafi na 301 yace wa rawa anas marfu'an anas dan maliku ya rawaito kai tsaye zuwa ga dinginawa ga annabi cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam min karamati yana daga karamata shi yasa za a ji a cikin karatu nake yawan cewa karama wasu suna ganin a ce mu'ujiza amma malamai sukan yi idilakin kalmar karama a wajen mu'ujiza to anan Anas yace annabi ya ce kamar yadda ka'idar malaman hadisi in an ce marfu'i ma'ana yana jingina shi zuwa ga annabi wai yana daga karama ta anni wulittu maktunan ni an haife ni da shayi walam yara ahadun sau'ati ba wani wanda ya taba ganin tsaraici na to al-imam ibn al-mulaqin sai yace zakara ibn al-jawzi fi kitab al-wafa'i lahu wannan hadisi ibn al-jawzi ya ambace shi a cikin littafin al-wafa sai yace qala ibn dihiya ibn dihiya ya ce walam tuqraf illatuhu wannan hadisin da mutane suke yada shi ba su san illarsa ba wa utuqida sihhatuhu wasu ma suna ganin wai ingantacce ne sai ce wa huwa hadithun masnu'ul isnadi hadisi ne na ƙarya ba gaskiya bane sai ce yuhasabu alaihi almuhaddisu duk malamin hadisi sai an masa hisabi in lam yubayyin illatahu yawm alqiyama in dai da ya faɗi wannan hadisin bai faɗi illarsa ba a ranar tashin alqiyama sai Allah ya masa hisabi ثم ذكرها sannan sai ci gaba da faɗar illolin littafi na uku na malamai duk da suke kore wannan magana kan cewa an haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shayi ko an haife shi da yankan cibi ko an haife shi da kwalli. Wannan littafin da yake hannuna hawashi ashirwani ne na Ibn al-Qasim al-Abadi wanda ya yi shi ne akan tuhfatul muhtad bi sharh al-minhaj na Ibn Hajar al-Haytami. So yake cewa وقد كثر اختلاف الرواة الرواة والحفاظ حقيقة مرويتا سن يساباني دما لمن غناي مثلا علم حديثي وأهل السير دما أبو تاسن سيرة في ولادته صلى الله عليه وسلم كما هي ورء النبي مختونا بشاي سيتي لأنه دومن يد لمرين يكي جاء أنه ولد مختونا wai labari ya zo cewa an haifi annabi da shayi ka salasati ashara nabiyan kamar sauran annabawa goma sha uku da su ma ake jingina musu haka wannan magana ta farko kenan cewa annabi an haife shi da shayi wasu annabawa ma su sha uku su ma an haife su da shayi magana ta biyu wa inna jibrila khatanahu akwai magana kuma da take cewa mala'ika jibril ne wa manzo Allah shayi hina tahara qalbahu lokacin da ya zo tsaga kirjinsa a lokacin ya hada da yi masa shayi wannan magana ta biyu kenan magana ta uku wa inna abdul muttalibi khatanahu kakansa abdul muttalibi shi ya masa shayi yau masabihi ranar bakwai ga haihuwarsa sai ce lakin lam yasiha fi zalika shay'un ala ma qalahu ghayru wahidin min al sai dai ku sani duk wannan magana ba wanda ta inganta kamar yadda sama da malami ɗaya cikin manyan manyan malaman hadisi wanda duniyar ilimi ta yadda da su duk suka tabbatar sannan yace walam yanzuru ba su kuma kalla ba mai kauli hakimi ga maganar da imamul hakim ya faɗa imamul hakim abu abdullahi mai saburi a cikin littafin sa mustadrak ya kawo wannan maganar ya ce ma ta zama mutawati to duk zamu zo akan bayanin me ake nufi da mutawati a nan hakim ya ce hadisin ya tabbata shi kuma bawan Allah nan ya ce hadisin bai tabbata ba to shine zai faɗi martanin da malamai suka mayarwa da hakim sai ce ba su ma saurari maganar da hakim ya faɗa ba cewa wannan maganar wai akwai ta cewa an yi annabi sallallahu alaihi wasallam an haifi annabi da shayi yace innal ladhi tawatarat bihi riwaya tabbas abin da ruwayoyi suka yi dandazo wajen tabbatar da shi a ilmance annahu wulida maktunan wai cewa an haifi annabi da shayi sai ce wa mimma wa mimman adala fi raddihi cikin malaman da suka tsawaita magana wajen mayarwa da imamul hakim martani akwai alhafiz shamsuddin zahabi yace wala li tasihi diya haka nan diya al-maqdisi yana da littafi al-muktara da ka shi ma yace hadisin ya inganta to duk malaman musulunci sun ce wannan maganganu ba su inganta ba sai ce bi annahu tabata indahum da'fuhu domin ya tabbata a wajen duk malaman hadisi wanda zamu kawo misalin su sama da malami goma duk sun ce wannan hadisi bai inganta ba wanda kuma aka samu kadai sun ce hadisin nan ya inganta imam al-hakim ne da imamu abdiya al-maqdisi kuma sun saba ka'ida ta ilimi kamar yadda bayani insha Allah zai biyo baya sai a wani kaulin kuma abu nu'aym al-asbahani wannan littafi na uku raddul muhtar ala durril muhtar shi kuma hashiyat ibn abidin aka fi sanin sa da haka hashiyat ibn abidin juz'i na biyar na wannan littafi na ibn abidin a shafi na 479 yace wa qad wa qad ikhtalafa ruwatu wal hubbazu marwaita da masanin ilimin hadisi sun saba fi wuladati nabiyina sallallahu alaihi wasallam game da cewar annabi mu sallallahu alaihi wasallam an haife shi maktunan da shayi sai ce wa lam yasihha fihi shay'un ba wata magana da ta inganta game da wannan wa atala az-zahabi fi raddi qawli al-hakim kuma imamu az-zahabi ya tsawaita bayani wajen mai da martani akan maganar hakim annahu tawatarar bihi riwaya da yace riwayoyi sun yi tawaturi da haka sai ce wa qad sabata indahum da'ful hadith bihi kuma ya tabbata a wajen malaman hadisi cewa wannan magana duk bata inganta ba To, bugu da ƙari cikin dalilin da ya sa malamai suke koyewa wanda nima a matsayina na ɗalibi na basau wannan littafin da yake hannuna sunansa Al-Lafzul Mukarram bi khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wa sallam na Allamati Sheikh Hafiz Qutbuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Qudairi al-Shafi'i ya rasu hijirar manzala tana da shekara 894 a wannan littafi a shafin sana 659 yake cewa samuwar mutum ma a haife shi da kaciya na kasu ne a halitta tare da cewa kuma maganganun malamai ne tare da cewa shi ma yana da ra'ayin cewa an haifi annabi da shayi amma kuma ya ce haihuwar mutum da shayi a wajen larabawa na kasu ce a halitta sai ce wa huwa in ƙila yana haka yake maganganu sai ce wannan magana ta cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya in ma an faɗe ta inna fihi ba'du nafsin fi haqqi man yujadu kadhalika akwai tawaya ga duk wanda aka same shi da haka da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi da shayi wannan ma tawaya ce bayan bai inganta ba ta fuskar ruwaya kuma bai inganta ba ta fuskar karamci da kima to sannan na buga misalai kan cewa ana haihuwar makaskanta da wannan sifa da haka ba zai yi ta zama an haifi annabi da ita ba shine abin da ake cewa kamar na buga misali ba misali bane ni korewa ne ba a haifi annabi da ita ba kuma abin da yake tabbatar da kore ta samuwar ta a makaskanta shi kuma daukaki ne ba yadda za a yi ka hada makaskanci da madaukaki Ibn Sayyad wani mutum ne wanda malamai na sun sani a zamanin annabi ya bayyana aka haife shi har ana ce masa dujjal saboda shi dan jinsa dan yahudawa ne ba yahude ne dan yahudawa har ana ce masa dujjal wanda har sayyidina Umar yayi ta kokarin zai kashe shi da annabi ya ce masa dujal ne to sai daga da annabi ya gane Umar yana kokarin kashe shi sai ya ce da shi ka sani in shine babban dujal din da zai bayyana a ƙarshen duniya to Allah ba zai baka ikon kashe shi ba idan kuma ba shi bane to dan me zaka kashe shi wannan shine ya rage himma sayyidina Umar ne ya kashe shi to amma Umar a gaban annabi yana rantsewa saboda shedancinsa da ya sani cewa shine dujal kuma annabi bai taɓa musawa ba Jabir ibn Abdullahi al-Ansari shi ma yakan rantse ya ce wallahi ibn Sayyad shine dujal har akan tambayi Jabir me yasa kake rantsewa sai ce saboda Umar yayi ta rantsewa a gaban Annabi kuma Annabi bai musa ba bai ce masa ya daina ba to shi wannan ibn Sayyad shi kansa da kaciya aka haife shi da yankakken cibi wannan littafin da ke hannuna al-musannaf ne na al-Imam Ibn Abi Shayba Ibn Abi Shayba an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 159 ya rasu hijira tana da shekara 235 yau kusan rabonsa da duniya shekara 1200 da makamancin haka to a cikin wannan littafin na al-musannaf mujalladi na goma sha ɗaya a shafi na 373 lambar hadisi 38 da 683 ya kawo hadisi da sanadi yace haddathana haddathana Fudail ibn Dukayn an Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Abi Salama an Ummi Salama Ummi Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kara mata yadda qalat tace waladatu ummuhu masruran mahtuna mahaifiyarsa ta haife shi da shayi kuma da yankaccen cibiya yace ta'ani ibn sayya tana nufin wancan dujjal da kaga kenan ana haihuwa ƴaƴan arna da wannan tare da cewa shi ibn sayyad din bayan manzo Allah ya bar duniya ya musulunta shi yasa hafiz ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba da yazo magana a kansa sai yace ba za a ce sahabi bane domin tsawon rayuwarsa da annabi bai musulunta ba sai bayan rasuwar annabi ne ya musulunta to ya ka sai dai a irga shi a matsayin tabi'i domin sharadin sahabbantaka sai ka gamu da annabi kana musulmi kuma ka mutu akan haka wannan kuma musannaf ne shi ma na Abdurrazzaq الصنعاني wancan na ibn abi shayba wannan na abdurrazzaq as-sanani abdurrazzaq as-sanani wannan littafin a mujalladin sa na goma a mujalladin sa na goma shafi na ɗari uku da talatin da uku lambar hadisi dubu ashirin da ɗari tara da casa'in da shida abdurrazzaq as-sanani yace akhbarana abdurrazzaq mai ruwaya ma'amar kenan an ma'amar an hisham ibn urwa an abihi daga Urwa ɗan Zubairu. Urwa ɗan Zubairu ɗa ne ga Zubairu ɗan Awwam jikan sai na Abubakar ɗan na Asma'u dan haka shi ya zauna a gidan manzo Allah sallallahu a wajen na Aisha. To shi Urwa yake ba da labari yace ƙala wulida ibnu sayyadin a'wara muqtatan ibnu sayyad ɗin nan an haife shi da ido ɗaya kuma da shayi idonsa ɗaya bai da lafiya amma an haife shi da shayi a wancan hadisin an ce an haife shi kuma da yankakkiyar cibiya to wannan yana daga cikin dalilai na da na ɗan tabbatarwa ba zai haifi manzo Allah sallallahu alaihi da wannan sifofin ba domin sifofi ne wanda suke makaskanta da manzo Allah ya fi karfin su sallallahu alaihi wa sallam wannan littafin da ke hannuna tabaqatul kubra ne na ibnu sa'ad tabaqatul kubra ne ibnu sa'ad wannan mujalladi na bakwai ne wanda shi ibn sa'ad ya rasu hijirar manzo Allah tana da shekara 230 yau sama da shekara 1200 da wani abu da barin sa duniya to a wannan littafi ibn sa'ad a juz'i na 18 kamar yadda na faɗa juz'i na 8 a shafi na 381 yayi babi yace daman yakan kawo tarjama ne na mutane a tarjama ta 2019 tarjamar Umar ibn Abdullah ya kawo sanadi sai ya ce wa Abdullah ibn Sayyad allazi wulida maktunan masrura shi ibn Sayyad wanda ake dai magana shine dai wanda aka haife shi da kaciya da yankakkiyar cibiya to da haka wannan yana da tabbatar da cewa ana haihuwar ƴaƴan kafirai dan haka manzo Allah ya fi karfin haife shi da wannan sifa to na yi ishara zuwa ga isaba a cikin jawabi na na baya sannan sai magana cewa ana haihuwar dabbobi da ido mai kama da kwalli wanda wannan yake nuna ba sifa ce ta ɗaukaka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi komai ne madaukaki baya ko annabawa aka ba abu aka ba abu to in za a ba annabi sai an masa kari don a bambanta shi da su don haka sifar kwalli ko bakin ido ne kama da an sa kwalli ana samun ta hatta a cikin dabbobi wannan littafin da ke hannuna mirqatul mafatihi ne sharhu mishkatil masabihi na al-hafiz al-tibrizi wanda ya rasu hijira tana da shekara 741 yau kusan shekara 700 bayan rabuwarsa da duniya ya kawo hadisin na Aisha wanda take ba da labari akan ragon da manzon Allah ya kan yi layya da shi sai ta ce wayan zuru fi sawadi kuma ragon yana kallo cikin baki kalmar wayan zuru fi sawadin yana kallo cikin baki a ƙasa mai sharhi ya ce yanzu fi sawadin ai hawalai ainihi sawadin abin da ake nufi yana kallo cikin baki duk gefen idan baki da haka wannan sifar ta tabbata ta a cikin dabbobi wannan shi ke da tabbatar da koruwarsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to haka nan ƙari akan dai wancan abin da na riga na faɗa shi ma dai hadisi makamancin wancan littafin da yake hannuna sahih muslim ne ko al-minhaj sharhi sahih muslim na imam an-nawawi shi ma ya kawo hadisin sai ya ce wa amma qawluhu fil hadith al-akhar amma fadin imam muslim da ya kawo hadisi cikin hadisi dayan da ya ce ya da'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad shi ragon da annabi ya laye da shi yana durkusawa yana tafiya cikin bakake yana durkusawa cikin bakake yana yin kallo cikin baki sai ce fa ma'anahu abin da ake nufi anna qawa'imahu kafafuwansa wa badanahu da cikinsa wa ma haula ainihi da abin da ke gefen idanunsa biyu aswadun duk baki ne littafin da yake hannuna na gaba alfa'ik ne fi garibil hadith alfa'ik fi garibil hadith na zamakshari wanda zamakshari ya rasu hijira tana da shekara 583 shi ma yau sama da shekara 800 da barin duniya kuma shi littafin daman an yi shi ne don fassara kalmomi da suka zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba kowa ke iya fahimtar su ta farar ɗaya ba to sai ce kalmar sawada sai a madda sawada ma'ana madda da take nuna kalmar sawada sawada shine yayi baki sai ce utiya sallallahu alaihi wasallam bi kabshin akarana an zo wa annabi da rago mai kahon guna ma'ana mai girman kaho ya dabu fi sawadin yana tafiya cikin baki wa yanzu fi sawadin yana yin duba cikin baki wa yabruku fi sawadin yana durkusawa cikin baki li yusashi bihi an kawo annabi ne dan ya lauye da shi to shine zamakshari yace ai huwa aswadul qawaim abin nufi kafafuwan ragon duka bakake ne ma aswadu ma yalil aini minhu min alwajhi sannan duk abin da ke daura da idan sa ma baki ne idan dai abin da mu muke cewa kamar mai kwallin ido to da haka wannan ma duk daga cikin dalilan da na dogara da su kan cewa wannan sifar tana samuwa a cikin dabbobi da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka ya girmama sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaburan a jingina masa irin waɗannan sifofi tare da cewa daman ba su tabbata ba a hadisai kamar yadda bincike na ilimi na malamai sama da shekara dubu dubu suka faɗi wannan kamar yadda muke ta faɗa. To da haka wannan shine amsar da zan bayar dangane da tambaya ta farko dan haka ni ba ca ne annabi yana da shi ba ca ne ba shi da shi kuma cikin dalilai na na ba shi da shi sifofi ne ba na kamala ba manzo Allah kuma ko a cikin sifofin kamala Allah yana bashi akamalu ne mafi kamala assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمين يا رب العالمين كنت أقول لك أنا أحيي محمد علي Daga kuma lau tambaya ta a nan. Kamar yadda muka ce yanzu an karantu ma da sabbin na malamai ko da dai dama ina so in ja hankalin ta da masu sauraro wa gida ba ku zauna nan don tantance ingancin hadisi ko rashin ingancin sa ba abu ne da ya zama da to abu daya da nake so in tambaye ka an karanta mana malamai da mutum suna kan goma sha wani wanda kusan duk yawancin malaman sun kore wannan hadisi kuma aka biyanta da malaman da suka faɗi cewa waɗannan sifofi ana samun su a cikin dabbobi wannan ya nuna cewa malamai sun san wancan sun san wannan to a cikin daban da baki ɗaya da ka karanta ne na malaman da suka ce hadisin nan ba ingantacce ba ne akwai wanda ya tsara da cewa ai ƴaƴan tumakai ma da ƴan anna ana haihuwar su a haka a lokacin da yake kuma mai hadisin dan ya tabbatar da hadisin ya kuru a cikin da Allah kuma ne ban ji ba ka karanta mana wani daga cikin su da ya buga misali da haka cewa yana da ka'ida da aka kawo cewa observers ba ruwansu da abin da ya observers ba ruwansu da abin da ya a cikin hadisan la'alla ko ni ne ban ji ba cikin malaman da suka kore wannan hadisin cewa bai inganta ba akwai wanda ya faɗa abin da ka faɗa
to ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya faɗi haka domin shi ya kawo cewa annabi ba a haife shi da kaciya ba kuma sai ya biya da hadisin ibn sayyad cewa ga kafiri ma an haife shi da kaciya yana daga cikin dalilan da za a kore wa annabi ita Ka zo da ita?
ban zo da shi ba amma akwai sifti akwai asistan Yana a karanto mana inda ya buga misalin da ka buga a kokarin korewa cewa Kafin a binciko?
Dan a tabbatar da cewa ba a haifi maza Allah haka ba. Suwane da suwane ma haka aka haifi su. Wanda wannan dama shi ne ma'aunin da ta rama.
kafin a kai ga binciko na ibn kayyim a babi ɗaya ya kawo shi yana maganar haihuwar annabi da kaciya ya kore kuma ya kawo maganar ibn sayyad wanda dukkanin malaman da muka kawo wanda suka ce an haifi ibn sayyad wannan shine makasudin su su tabbatar da haihuwar da kafirai da wannan sifar dan su karfafi dalilin su na kore ta daga annabi in ka fahimci idan ana tarihin wani mutum ana faɗin kasa ismail da aka haife shi ko mai zatin haihuwarsa wani abu na abu ne daban. in ana magana manzo Allah wannan wani abu ne daban. mu ko kuma ce ni tambayar da nake wani malami ne ya jero maganarsa wajen tabbatar da kore wannan hadisin ya kamanta cewa ai ba kamantawa tare da girmama ko ya goya akwai goyawa shine nace za ibn kayyim za a bude yanzu yawa ko kafin a bude na ibn al-qayyim ga littafi a hannuna na al-imam sakawi alamuddin sakawi al-misri al-shafi ya rasu hijira tana da shekara 642 yana korewa annabawa sifa kuma ya ce dalilin saboda kafirai suna da ita zan karanto wajen a cikin suratul a'raf aya ta 85 wajen faɗin Allah madaukakin sarki wa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum sai ya ce wannan kalmar bayyana abinda aya take nufi dan wanda sako zai je gare su Allah ya ce mun tura wa adawa a mutanen madiyana dan uwansu annabi shu'aibu ya ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta koma bayansa hakika ni na zo muku da hujja daga wajen ubangijinku to shine sai al-Imam Sakhawi yace walam yubayyin bayyinata Shu'aib Allah anan bai faɗi mecece mu'jizar Annabi Shu'aib ba wacce ita ce bayyina din sai yace faqila wasu malamai sun ce innahu kana a'ama da makaho ne shi Annabi Shu'aib thumma absara sai idan sa ya bude thumma amiya sannan ya sake makancewa thumma absara sannan idan sa ya sake budewa sai Imam Sakhawi yace wa hadha da'if wannan magana ba ta da inganci tana da rauni saboda me yace li annal basara ba'da al-amri ko ba'da al'ama domin buɗewar ido bayan makanta ya ka'u li nafarin minal muslimina wa li nafarin minal kuffari fala yakunu mu'jiza kafirai suna samu musulmai suna samu dan haka ba zai zama mu'jiza annabi ba ina kyautar zan ko ba a fito da wannan ba kamar wannan ya wakilce mu
bayanin da zan kane shi ne malam a maganganun da yake faɗa ya kawo wakadi ta da farko nasu masu kiyaye hadisi sun samu sabani ya kawo wani ibara ba ɗaya ba ba biyu ba wanda wanda yake nuna cewa magana ce da take akwai sabani ke na tsakanin manyan mahaddata hadisi ba ɗaya ba ne ya zama a kan wato ba a wajen ittafaku ne ala mauridin wahidi wanda kuma akwai bambancin fahimta a tsakanin malaman hadisi game da in an samu sabani a game da ingancin hadisi ko rashin ingancinsa abu na farko kenan wanda wani lokacin so da yawa akwai wurare da yawa da malaman na hadisi sukan kyale ma maganar mafi yawa su ɗauki maganar kaɗan misali kamar hadisin wai za a ra'a fa'an sidu wanda bayhaki ya kawo cewa ya haihu mahid ya ce hadisi ne rarrauna bayan shi abu hatimin razi ya ce hadisi ne rarrauna bayan shi abu dawo da sijistani ya ce hadisi ne rarrauna bayan nan dara ma ya ce hadisi ne rarrauna amma sai ga mutum biyu kaɗai sun ce hadisi ne ingantacce muslim da ibn Huzaima kuma anan malamai suka ce maganar su biyan nan ta furin jayi abin da nake so a irin nan a rinka tsayawa ana dubawa sannan gashi wato dimshi ibn Nasiruddin dimshi ya faɗa a kita wato a littafin Jami'ul Asas cewa maganar ban haifa idan sallallahu alaihi wasallam da kaciya ko da kaciya ba an tambayi imam ahmad amma ya tawakkufi a kanta to tambayar da nake anan shine imam ahmad zai tawakkufi ne akan saboda ga hadisi mawru'i ya zo hadisi mawru'i ne yasa imam ahmad ya yake bin abin da hadisai tabbatattu suka zo da shi ko ko kaka ko imam ahmad bai san hadisi ba wannan ya ni ita ce tambaya ta sanin dangane da tarihi nake kaunar malam ya yi ma ya ƙara karanta tarihi kamar sahawi yanzu da ya faɗi cewa yau faɗi kaza almajirin ta ina hadar alƙallani ne wanda ina hadar alƙallani yau faɗi ɗari takwas da hamsin da biyu amma shi wanda ya faɗi yau faɗi ɗari shida da wani abu abin da aka sani a tarihance shi ya yi faɗi hijira ta ɗari tara da biyu ko da biyar ko da biyu ko da biyar shi ne almuɗi da sahawi yawan fadi ko alƙali ya ɗari biyar da arba'in da hudu ne yawan fadi ba ɗari takwas da wani yawan wafatin sa shekaru wajen ɗari tara ne ba yadda malam yake faɗa ba Allah ce ba.
Allah ya fi zama nan Allah ya saka da alkhairi wannan mudakara da farko na karbi tuntuban harshe da na yi a cikin karatuna bayan na mu muraja a game da tarihin rasuwar alƙawiyya. Alƙawiyya ya rasu shekara ta ɗari biyar ne da arba'in da hudu. shi kuma a imam sakawi da malam ya faɗa sakawi biyu ne ba ɗalibin ibn hajar an ba wannan ya ma riga ibn hajar zuwa da haka ba wancan nake yi ba yawa na biyu ana gafata malam ba wata matsala a duniya da ba a yi sabani a kanta duk duniya ko wata matsala an yi sabani amma malamai sun sanya ka'ida ai sabani ba shi ne hujja ba dalilin mai sabani shi ne hujja har ma sukan ce walaita kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu hadd min an-nazar dan an yi sabani wani ya faɗa wani ma ya ce Allah ba ɗaya bane shi na sai zama akwai sabani akan Allah ba ɗaya bane hujja za a kalla malaman da suka ce hadisin ya inganta ba wanda ya kawo hujja ta ilimi shi yasa duk malamai suka kaurace musu suka dogara da ilimi Imam Ahmad da malam ya ce ya yi tawakkufi Ibn Rajab al-Hanbali a cikin Lataiful Ma'arif ya kawo maganar Imam Ahmad to a ka'ida ta ilimi wanda ya sani shi ne hujja ba wanda bai sani ba shi Ahmad tawakkuf yayi tawakkufin nan nasa zai iya yi wa rashin sani ne ba wanda yake yayi a hada da komai da ilimi amma sauran malaman ilimi da su suka yi magana suka faɗi hujjoji to magana su ita ce abin duba ba magana wanda ya shiru ba to wannan shine amsa game da tambayoyin da malami in dama ta bamu za mu iya kawo maganganun malaman da suka rinjaye da raunin hadisin har ma ƙaryarsa wanda har daga ciki ma akwai sufaye wanda da su na fara cewa ma kazibin ƙarya ne ba ma yi shi ba wannan a ilmance kenan to daga cikin waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba akwai ibn abi a cikin littafin alkamil fi fi a fari rija ya ce hadisi ne mai rauni akwai ibn abdul barri a cikin al-ihtiya akwai ibn al-jawzi a cikin al-wafa nasa akwai ibn adil kamaluddin ibn al-adil akwai az-zahabi Shamsuddin kenan akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziya akwai Ibn Kathir a cikin al-Bidaya wal Nihaya akwai Ibn al-Mulakkin wanda mun karanta maganarsa akwai Hafiz al-Iraqi akwai Hafiz al-Maqrizi akwai Ibn Hajar al-Haytami mun karanta maganarsa akwai al-Qasqalani akwai Ibn Adil din mun karanta maganarsu akwai Muhammad Ahmad Abdul Salam akwai Abdullahi Ibn Muhammad Ibn Siddiq al-Gumari mun karanta maganarsa akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin sirrin ahadith sahiha a ba'ifa shi ma biya ce wannan kaga akalla wajen malamai goma sha biyu wanda idan za a yi magana akan wanda suka ce hadisin ya inganta mutum biyu ake kai kawo a kansu imam hakim abu abdullahi mai saburi da yace tawatar hafizu zahabi yace ba fa yana nufin tawaturi na ilimin hadisi ba tawaturi ana nufin magana ta yada a gari haka ake fara domin at-tawatur bi ma'anahu lugawi huwa al-intishar wa tadafur shi ne abu ya yaɗu kowa ya ta faɗa amma inda za a zo mai jire ne za a tarar fanko ne fankan fayo kamar yadda wannan abu yake to haka nan biya a cikin muktara da yake hadisin sahihi ne shi ma hafizu zabi da dukkan waɗannan sauran malaman sai da suka fi maganganun su daki daki a ilmance suka kore su wannan shi ne amsa a takaice dangane da wannan magana don kar mu lokaci da mai tsawo a kanta.
a wato arzikin malam na da cikin da aka yi kuma wasu sunan ko an yi dubo wata magana tambayar da ne cewa shan fahimci cewa kamar yadda ka faɗa hatta Allah tabaraka wa ta'ala an sa bai haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai yi wuya a samu wata mas'ala da ba a sabani wani ya tabbatar da ita wani ya kore saboda haka wannan ba shi ne zaman mu ba shi ne zaman mu ba zaman mu a nan siyakin maganar da kai ka jero kore hadisan tare da kamantawa da waɗannan kalmomi guda biyu da kai shi ne wani zama shi ne na ce a cikin malaman da suka kore hadisin akwai wanda ya usulubi irin naka cewan wannan hadisi ba haka yake ba domin tumakai ma da 'ya'yan arna ba haka ake haihuwar su akwai hadisin da ya faɗa haka akwai malamin da ya riga haka akan wannan magana wanda ka kawai faya sai ma ka faɗi wannan amma ba mu zauna nan dan mu suwaye suka yi da hadisi suwaye ba su yi da hadisi ba ba abin da ya zama da muke da abin da ya zama da wannan kalmomi guda biyu saka su domin abin da ya zama da da Allah ta mala magana a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai da jinsu na wani yanzu za su yi saboda tsoron kasa furta maganar da bata dace da martabar manzara Allah ta baraka wa ta'ala da kansa yake nuna mana cewa hatta kalma idan tana da fuska biyu ɗaya ta dace da manzala ɗaya ba ta dace da manzala ba Allah ce wannan kalmar a farka ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu tunzurna a bar ra'ina din nan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya nuna mana cewa magana a kansa ladabi ce kar a daga masa murya kar a yi magana kafin yi magana kar a yi kaza kar a yi kaza duk abin da ya kama da wani abu wanda yake tawaya ce ba za a kama ta shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan idan mun koma magana ta da Hausa ta fassara kuma Hausawa kuke gaya magana Hausawa idan an yi Hausa suna gane suna gane kalmar lafazin isiyakin zancen da kai ba korewa a ciki kamar yadda aka faɗa yanzu kuma yake zaune yanzu a rubuce a rubuce cewa cewa ‘ya'yan tumaki ma ‘ya'yan tumaki ma ‘ya'yan arna ma duk ba haushi bai da bukatar ka fassara masa ya san kana gaba kana kamanta na gaba ne da na baya duk wanda ya ce shi ma ya zo to yana tabbatar da cewa wanda ya zo din nan to wannan shi ma ya zo shi ma bai yi ba haka ma da shi ma magana ce ta Hausa wanda mu ba mu fahimci ko in ce ni ban fahimci korewa kake yi tun da wannan kalmar ta zo ma akwai a matsayin ka na Bahaushe akwai usulubin da za ka yi wanda zai tabbatar da jama'a cewa korewa kake to amma tun da baka yi wannan usulubin ba kuma a cikin malaman nan ka kawo malami sama da goma sha ɗaya wanda duk sun kore wannan hadisi sun ce bai inganta a wajen su domin za su zama bulagu hu da kai kamar yadda bai inganta a wajen su ya inganta a wajen wasu malamai to ba shi ne ya zama da mu ba shin akwai wani malami a kokarin nuna hadisin nan bai inganta ba ya yi irin abin da kai
tun tare da girmamawa tare da ka'ida ta tattaunawa ta ce babu maimaita tambaya amma na ga kamar ana ta maimaita a ai amsa ce baka bani ta ku bari a dubo littafin inuwa Allah ai da ma ba gama ta akai za ka yi bulletin dubu ta ana duba littafi algazala har a ƙarshe ma za a iya kawa abin da nake so in sake maimaitawa ni korewa nake ba tabbatarwa nake ba da tabbatarwa nake shi ne na kamanta amma ta ne annabi fahi da shi na faɗi wannan na nanata na nanata duk wannan littattafan da na kawo akan annabi fahi da wannan ne to kuma ya za a ce na kamanta abin da babu ana kamanta shi
karanta abin da ya zama jayayya shi ma ce ba haka muka yi shi ne ba mukabala muka ce ba in kuma mukabala ce sai a baka kai da shi ce kawai kaga ya ka hujjojin sa da dalili ya kore
ya kamata saba shi suna suna ne su mai mai suna suna ne su mai
magana da ake yi ba cewa ake ana mai zama magana ce guda ɗaya ake kanta ba kuma zo ƙarshe ba kuma haka ba mai mai ta ake ba wannan magana da masu sa'i baya ya nemi da kawo pakistan da suka tabbatar da cewa wannan abu babu shi ya shayi shi kawai ake ne amma ba da sabai da aka an kara an kara an kara ba ba shi wannan kungiya ne kawai ake so a yi wa ba ɗan kamar yadda kawai sai a shi ba kuma kamar yadda ba mutum ba zai iya zama a tambaya inda amsa an sai ka ba in ba amsa kuma shi alkamalu ne na yi
Allah ya gafarta malam ai duk tun daga farko zuwa yanzu hadisan ne ta kawo wa wanda babu nake ta korewa abin da ya rage a cikin siyakin zance na bayan na korewa annabi wannan sifar dalilin karfafa korewar shine samuwarta a dabbobi samuwarta a kafirai na kawo littafi ɗaya wanda malami magabaci sama da shekara ɗari takwas yana korewa annabi shu'aibu wata mu'jiza ya ce dalilin da yasa ba za ta tabbata ba saboda kafirai ma suna da ita yanzu abin da ya rage shi ne in kawo ibn al-qayyim wanda shi ma a siyakin kore kaciya ya kawo ibn sayyad shi ne yanzu muke dubawa tare da girmamawa takaddar da muke karantawa fa yanzu tambayoyinta sun canja da tambayoyin da kuka rubuta wanda aka fara turo mu an canja tambayoyin a nan tabbatar mun ake amma a can korewa ne kuma korewa aka rubuta mun zan so tare da girmamawa da gida zai dawo da waɗancan tambayoyin da kwamiti suka tantance su
shi abin da aka rubuta a cikin kasuwan jami'ai yana da cikin aikin da aka ba mu yi ne don cewa sa mun bi na bidiyo ne a rubuta harfi harfi harfi harfi an zo da wannan abin da aka rubuta sai aka rubuta shi yana da zai yi bayani a yadda wanda wannan tambaya ta farko an da'awa ce ba magana gwamnati magana ta ba da'awa ce ga da'awar da suke a ci ne kai kuma za ka ba da amsa amma ba wai magana ka aka da'awar da aka yi wanda suka kawo hujja ita ce na aka rubuta rubuce ne na ce
sunana ba da kuma ina fatan da Allah mu kwantar da hankalin mu dawo da gida abin da ya tara mu da mun taru da ni don mu kora wani ko wani ya kore mun taru ne domin an kawo wa gwamnati korafi ya ce da ma wani ya faɗi a kan waɗansu mutane abin da su ma da rigi suke tun da ba ka da kalban ba mutum ya ce ni kaza kaza ba kai ka kuma lafuzan tsare ka ɗauke su a haka to dole a duba a gani haka yake nufi ko ba haka yake nufi ba to wannan shi ne amfanin mu zo mu zauna da shi mu tambaye shi ai ya gaya mana menene abin da yake yi sun haka ba kuma kamar mai girma zai ya faɗi mu ba alƙalai ba sai da haka mu nan muna so ne mu duba mu samu maslahar al'umma da yanda jama'ar mu za su zauna lafiya sadaka amma in muka ce za mu dinka ɗaukar kamar sun zo mu jadala to an faɗi muƙabala ita kuma muƙabala matsalar ta ba a tashi da yarjejeniya da kawai ba abin da take sun masu dai rigima to mun kuma ba haka muke so ba gyara muke so ya samu idan an samu kurakurai da malam nawa waɗanda ainihin sun zama kurakurai to sun bada masa amma idan muka ci gaba kuma muka sami daidai to sai mu wayar da kan jama'a ba a murta bawan Allah ne yake nufi ya kenan wannan ita ce amana ta ilimi amma duk lokacin da muka ɗauki alima ma'ana me muke ji a ranmu to za mu sha wuya mun maimaita wannan ko a gaban mu imamu shafi yana cewa duk sanda zan zauna in tauna da wani mutum na ce Allah ka sa gaskiya ka fito daga wajensa dan in karu ibn taymiya wanda ake da shi ne kamar uban mujadala ko wani abu da kansa wani suna magana da shi yana faɗar kalmar sai shi wallahi ga ni ne na faɗa na kamurta amma kai ba ka kamurta ba saboda shi ba ta ke tare da kai wannan mutunta juna kenan sannan matsalolin rabe-raben ba fa za ta ƙare da irin waɗannan ba mu yi ƙoƙari don Allah mu dinka sa ainihin wato lissafi da kuma yadda za mu kyautata wa kanmu musibin sun mana yawa sun mana yawa wannan so da haka ya kamata in mutum ya kuskure kowa ya zo mutum ba tare da wani abu har Allah ya sa a ga cewar idan Allah ya sa an samu kuskure ko wani abu ba daidai ba kuma sai mu zo mu gyara in abun ya fi karfin mu sai mu kai gaba gyara amma kar mu zama mu dinga wani abubuwan da za su zo kuma su dawo a tunan mu nan kamar yadda muka faɗi dan shura ne babu zancen tijjaniya babu zancen gadiriya babu zancen ainihin jilala babu zancen tafiya mun shura ne wanda gwamna ya kafa mu dan mu taimake shi bisa ayyuka wanda yake yi da abubuwa da za su taso masa yake masu bi mana iyaka ba kowane abu na su zamu shiga wannan shi ne fassa sa'idan namu to kamata yi mu zo da abin da zai zama maslaha mu zo da gyara idan da kuskure mu gyara sai da ka mu ba mu ne masu karar ba kar mu zama nauyin masu kara kar mu zama lauyoyi masu tsara ne a hankali da ana Allah ta
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا اعتقد الى ان تتعلم الامر وبالله yin yana sun samu juna da jan hankali juna da ƙarfi juna da ƙara wa juna ilimi wani ƙaura da shi ba da yaya da shi babban abin da zama na gudu wasu al'umma ne su da gangaro na bawa sanana ba da lawa ina da hankali su suka taho yin gwamna da shi hankali suna ganin wannan abubuwan da suke zan da su ne wanda ya duro mana wannan a yakin da saboda Allah a san tsanci a gani ake ce ba wani abin da aka faɗa yana kan hanya ne ko ba ya tsanci ko ban gari ne sun ga al'umma sun duro a waje har sun san wani abu ya taɓa wani abin tarbiyyar su ya taɓa wani abu da yadda ainihin ake tafi da rayuwarsu saboda a kan mutum da lafiya da zai magana in a jami'in mun Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana kafa kafar kyau saboda ne saboda irin tarbiyyar da malamin karin suka dora a cikin karma ne duk wani abu da ya shafi bakin Allah sallallahu alaihi wasallam duk ingancinsa duk namuninsa shi za ka kawo da kamar da suka rashin kyau suka rashin da zai zama ko da abin da ba shi kamar da ba da musulmi kaga ya gaya kowa cewa ya san waɗannan hadisai ba kuma duk malamai duk nan mu yi dinga da don kowa idan cewa waɗannan hadisai ba da dinga da ba wasu mutai ne don fama waɗanne a wurin muri ko da an karanta wani an karanta da al'umma wannan amma malamin yake cewa muna karanta su ne don saboda hankalin mu kwanta don saboda mu samu ainihin farin ciki da zuwa da ya kuwa na cikin lafiya. Saboda ka duk mai zuwa wajen karatun mu ne hankalinsa a kwanci yake cewa waɗannan hadisai ya san cewa akwai wani da cikin su wasu kuma ya san a ce a goma biya tunda ba da ya faɗa kara a cikin kuma mara mutum nan bayani inda matsalar take mara ba shi ne wajen yadda za ka yi wa al'umma karin magana a dalibin mazan Allah da ka kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam kanu ko wani ka sashi ne musamman in ya koma can aya daga irin yadda Allah zai ce ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تهروا له بالقول كذلك بعضكم لبعض أن تعمل أعمالكم وأنتم تدعون أولا الآية Allah da barka da Allah yana tsawatar da sabai kuma manyan sabon ma suka sai da abubuwa da sai yi kuma suka wani jariya ba fa cewa suka yi annabi suke ba magana suke daga murya suke daga masa sai Allah da barka da Allah ya an da haka da amalin aikin ku zai baci aikin nan har tauhidi ba zai bata har tauhidi za su fi karɓa bakin manzon Allah a bakin nan da suka tauhidi ko Allah ya ce zai baci tauhidin ba sallar da komai da ke a manzon Allah wa antum la tashkuru alhali idan ma aikin lafiya ba shi abin da ke faɗa ba zama abin da ba a nan gurin mu ayyukan da yake cewa duk abin da za a faɗa a kan nan ba a neman cewa malam ne ya ka malam ne mai baka ba a kano tun Allah ya ce wa aikin na su ku ba a neman biyan ne a da ne ya ka rabu ne mai baka saboda girman Allah daga in ka zo magana akan ma'aiki salawatu lillahi alaihi to lalle sai ka ɗauki sakamakon da jirgin jirgin saboda wani dogarar saboda nasiha na ne mutum saboda Allah al'umma kan wallahi da Allah kana bakar wani abu ko ya yi shi in dai ba maushe ne an gocewa a cikin sa wani abu da ka da wani tsari da zai to ka dawo ka dawo ka dawo kashi ne ka dawo jiwa saboda haka manyan malum mama kowa idan wallahi ba zan yi kallon hadisin da ta fara duk sun gara da su duka zuwa mu duk sun karanta sun san su sun mai amma ba sa kallon wannan gaba daya kallon da suke yi dole kallon jarabi annabi dole ce da kawai man zaka shiga ruwa to zaka dan Allah in an tashi zaka yi magana a tsarin gurbin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan kan wata abin da bara saboda malama da yawa sun yi su gano cewa da Allah wannan magana da ake yi a manzo Allah a ce da shi an haife shi da shayi an haife shi da kwalli an haife shi da kaza duk a wani abubuwan da ake faɗa babu wani malami da zai cewa wani abin da ake gaya wa Allah an gaya masa abin da bai karanta ba an gaya masa rabu ta isi to da jibi da kawai da musu shi mu zai ba su da ba daga an gaya wa Allah abin da bai in zai faɗe shi ya kamata in muna nan sai ko wani malami da zan mariya wallahi da zai su da su ce wannan mutum ya kafa wannan mutum ya kaza wannan mutum ya kaza daga mutum ya kaza ce irin gana in ana yi ba a gani yawa daga babu wani malami magabaci da ya fito a cikin an rage wannan abin da ake faɗa an faɗa an danganta wa manzon Allah kariya da aka wanda yi wanda ya fito wannan maganar ya kafir da yawa ko kuma ya fito daga dai ne ko wani wani maganar saboda Allah yawa sai ka ko hafta ibn qayyim ibn qayyim maganar da ce inda magana an fashi ai annama wanda ka kare shi amma fa kana faɗan ma a wata to ka aiki shi ke ta kashe ma a ba shi kenan wanda shi jawo duk kowane mutum da zama gaba daya yake kamar cewa sai kan kan suke tunanin cewa an yi wannan magana ba a mura a mura saboda tsaron kada da zai mura ba wani shi tana gara kuma amma wannan yawa karatu bari karatun ka karatun ka nan duk a zo a yi shi duk ma da wasu zo duk mutum zo zai duka amma babban magana shi ne zalibin ba a yi kiyar ke magana a kan kuma a nan garin in yi a karo ne zai wani karfi in zama jari mu Allah kafa da wani a karo ko da ka ta zai ga mu Allah magana malum ba karo ba ta karo da mu ga kai sai shi ka tsara da su saboda ta ji ga Allah Allah amma idan mun san da kai daga kai ka irin wannan dole sai an samu kashi ko ba ba ne ka ga mun sai a karo ko da mutane a karo shi ke nan kuma wannan layi ba su na abu layi in kai ka riga cewa wannan abu da nake ba da zai ne ka dauka a rubuta shi amma kawo wannan misalan da ke da ma'aiki shi da shagalin abin makon gaba shi da zuwa da an shirya zaka da Allah ɗin za a yi yin magana akan manzon Allah a san yadda za a faɗi ta a san kusurin da za a amfani da shi irin yadda al'umma ba za su gane wannan ba idan ana yin wannan zai iya bayuwa ne zuwa wato masu tasowa suna ganin ana gina musu girman manzon Allah ko ba su kamar da rutawa ana gina musu kamar da rutawa shi ne ka tashi na ko muke hamdi da kasa hamdi hamdi a yawanci a kuma sun haɗu da wannan abin da kan da kasa da kuma hamdi da jama'a Allah yake ya sun kawo yanzu za ka gina kuma sama da ka san kamar da ce ai wannan abin ba haka ke ba to ka duka su ne zai yana ko to da kan hamdi da Allah da kan yi wannan zai wannan abin da shi ne a cikin wannan da gaba a kawo mu gane ibn sayya ibn sayya sai gashi sai abin da Allah sai kuma yin Allah yana cewa da shi dajjal a gaban annabi kuma annabi ya tabbatar da cewa shi dajjal ne kuma abu a bayan ka lokaci daga baya ka lokaci kuma ya musulunta haka ce ka ka ta shirka da ta shi da ya annabi ya tabbatar da abu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ikrarin su cewa wannan mutum dajjal ne kuma da zai musulunta wannan shi ne tafiyar da zai abu da alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum
da farko cikin maganganu na na san program yin sani
shi zance yana da abin da ake kira da atanasu atanasu shi ne da farkon zance da tsakiyar zance da karshen zance suna da alaƙa da juna idan ka yanke wa kowaye magana za ta baka mummuna ma'ana ko Allah yanzu da za mu zo mu ce kawai kawai yi musani azaba ta tabbata da masu sallah ai ba haka Allah ya ce ko shakka babu waɗanda suka jiji maganganu na suka juya fahimtar su na tabbatar ba su ɗauko maganganun daga tushe ba. musamman kilif na biyu da aka sa ai ba zaman mu na farko kenan a kansa ba mun zauna a shari'a commission lokacin da aka yi shi duk mutanen shari'a commission suna nan kafin in zo wajen su kamar yadda suka faɗa suka ce har sun ɗau wani mataki amma ina zuwa suka ce sun bani dama in yi magana sai na ce to abin da nake so dan Allah ko kun ji wannan maganganun kowa ya tambayi na sai ba su ji ba wanda na tabbatar waɗanda suke yin maganganun nan akan wannan abin a gari cikin ɗari tamanin da biyar ba su ji na ce ba akwai wanda suke cewa su ba su ji ba ma ba kuma sa so su ji kuma su zaɓe ni ko su yi hukunci ina shi ne cikar rashin adalci da haka ina ba da shawara kamar yadda na san gaskiya haka take duk mutumin da za ka yi wa hukunci to kar kai masa da yankin maganarsa ka ɗauko ta tun daga farko abu na biyu ni ban kamanta ba ina ta faɗa ina nana ta amma gida suna ta ce min na kamanta sai ka tabbatar da abu ne fa kamar yarjejeniya take zuwa amma na ce annabi ba yi da shi kuma na ce tinkiya tana da shi domin kamance kama Allah ya wata inda kamar ta ce wannan magana inda kamar ta ce a wajen magana suke jin da amma kai da ke da ita kai da ke suna kafo ne to shi kuma wurin da ke yi da wannan magana a wurinsa da ka kamanta ya ji da to ba abin da ba ka kamanta shi ne
ba ne da ke Allah ya wata wala shi mutum ana yi masa hukunci ne da abin da ya yarda da shi ya faɗa da bakinsa ko da abin da wani ya fahimce shi
a'a a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam na ga kamar da shi zan yi fa inda zalimin Allah ne in ka faɗi magana a kan mulki ba za a tambaye shi ne mai bauta ba ba za a tambaye shi ne kike ji ba kace kawai wannan mutumin ɗaya biyar za a ɗauka a kalli maganarsa in ma a jefa maganarsa a cikin asabbu shatari in ta faɗa nan in ba ta faɗa nan ba to a koma wajen al'iki za mu da jira in ta faɗa nan in ba ta faɗa nan ba a duba a ga ta faɗa cikin abin da yake al'ama aliyya cutar da manzara sun ta fara sai ta ta hauni da ya ke bin hukumi ce wannan ake dubawa kawai amma a tambaye mutum ne ya mara fanka ne ya kaza ba a tambaya saboda wa'ayin na su hada bin ta an yi wasu mala ne idan tabbatarwa ya yi in kuma korewa ya ba
saboda lokaci wannan maganar sai mutum da riba a kan yi da yawa da tattalin da za a yi ta wani sauti ta yi shi ne ya kamata mu ya rasa shi abin da dama da jiran wannan zurami da aka faɗa kuma da an muka zauna an faɗa shi ba ba hukunci ba ne wanda ne da ake da'awar ya faɗe su kuma ake da'awar damar sa wanda su korafin da aka samu gwamnati goma mu saurari da wannan da masu da'awa mu saurari maganar malam su kuma dangane da abin da su wani abin da ya bayyana shi ne bayyana amma ba ba biyar za mu zauna a isa jayayya Ina ganin za mu iya abin da ake ce suna wato ga shi mun fito da shi ne
amma daga wannan mun rufe wannan daga wannan sai mu rufe wannan ba za a yi ce
ka'idar da aka yi kamar da prof ya mallaka an ba malam damar ya zo da observers guda uku amma ba su zama abokan hirarsa ko magana da shi ba ko taimaka masa zabas aka ce eh zabas amma ba a ce abokan hirarsa ba ta aka ba za su musharaka da mu ba haka aka ce muna nan da hanka haka duk muka ce za su shiga su kare shi ba ko su yi masa difa'i amma ba a ce ba zai hira da su ba babu magana ba zai hira da su ba ba a ce ba wannan ba a amma duk duniya inda aka ce wani ya tsaya wa observer an san abin da ake nuna observer duk duniya kowane taro ai dai ga takardar kuma haka ba kawai wannan shi ne gaskiya shi ne ai ba ma sai da a samu sabani tsakanin a daina kawo sabani abin da wannan muna da ka'ida kuma ka'ida na yi ba da akan bayanin farko ne kuma mun da mun yi akwai wanda yake da magana guda ɗaya sun mutu da kasuwa cikin kuma
ne ba da da inda alan dai shi ne nake ganin zama kamar ya zo ne don a ba wani ɓangare dama ya kawo cikakkiyar kariya da kansa sannan kuma kariyar da ya kawo a ce ba wanda yake da damar ya tattauna a kai wanda wannan kuma shi ne nake ganin ya fita daga tsari saboda da zarar ya kare kansa to ya gama kare kansa yanzu misali a hadisin da ya bayani cewa ai ga waɗanda suka tabbata da shi ai gaba ɗaya bai tabbata ba in muka duba da usulul hadis a ta yadda masala ibn nasiruddin ya kawo shi yana kawo ta ba abu fulani ta ba abu fulani ko da ya wannan a yawa ya tabbata cewa ga wata illa amma dai abin sani ne wajen malaman hadisi ba a cewa ta ba abu fulani sai in ya zamo shi kansa wannan magana ce wadda za a iya saurarawa misali in warra ko matrukul hadis ya kawo mutaba'a wannan gaba ɗaya malaman hadisi za su cewa ta ba abu kula ba sa cewa ta ba abu kula a babban illa fa ga addini a yau shi ne mutum ya zama yana da fahimta guda ɗaya ita kuma dole ita ce kawai fahimta fahimta da ba ita ba karya ce wannan shi ne ba abin da yake kawo amma inda za a yadda yana da fahimtar ka wannan ma yana da tasa amma kowa ya kawo hujja ko kowa ya ke hujjojinsa ga jama'arsa ba tare da ya faɗa ba to za a zauna lafiya amma bayan da za a yi a ce wani ya kawo magana ya ce kuma duk wata magana da ta faɗa ne ta lallai karya ce ilimi ya tabbatar da haka kuma a zo wajen a ce ai za a tattauna wannan a shi kaɗai ne yake da dama ya faɗa haka saura ba su da damar su madaraka suna ganin ba a yi wa ilimi adalci ba yanzu ne ya faɗi cewa ai ga malamai da yawa mutum biyu ne kawai ya kawo misali hadisin sai za ka rafa an ci gangan malamai ya nuna yin ne matsayin sa hadisi abu hajji marabi ne matsayin sa hadisi abu da ne matsayin sa hadisi dara kuni ne matsayin sa su ne aka samu mutum biyu kaɗai suka ce hadisin nan tabbatacce ne bayan wa'annan sun ce ba tabbatacce ba ne kuma ya zamo malaman hadisi sun saurari magana shi yasa magana ko ba ta zaɓe ba ce a ce majority kare su ana magana ce ta ilimi yadda shi kan sai faɗa a dawo to Allah a binciki ilimi ne dai shi ne mulahaza ta a kan wannan sana'a
abu biyu ne da mun yi rage mana maganar da wani ya faɗa mana ta yi kawo maka da tsibirin gai wanda yana kore abu kuma ya kawo kafu a sarki guda to ga sha shi tofatul mawdu sai a kanin mawdu fasali na goma sha uku fi tsitanin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu karanto ba kuma gida ya ba mu dama mu karanto za mu karanto a jihar inda ya haɗa da maganar kafin sai ce wa ma hakahu an safiya ta bi qauliha abin da ya hakaitu daga safiya fadin ta da tace fa aitu maktuna sai na ganshi da shari tana nufin ma'aikin Allah sallallahu alaihi lokacin da aka haife shi yace yunaqidul ahadith al-ukhra yana cin karo da wasu hadisan shine wa huwa qawluhu fadin da yake lam yara ahadun sauqati ba wanda ya ga tsaraici na kuma ga wata ta ce ta ganshi da ta sai ce فكل حديث في هذا الباب هو حديث da zaka kawo a wannan magana يناقض الآخر إن ذا دراسة ذاك بين شن فرد الأنوانسا ولا يثبت واحد منها بقى ولا يثبت ولو ولد مخزونا ذاك دجسان أن هيفيش ده شعري فليس من قصائده صلى الله عليه وسلم هذا غير خصوصية ترى فإن كثيرا من الناس يوم دير متاني ما يولد غير ممتاز في الإسلام أنا هيفصل شعري فاصل باك سي أمس وتشعري قال وذكر أبو الغنائم النسارة الزيد النسارة الزيد أبو الغنائم النصارى الزيدي ياتي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن ابن محمد ابن الحسن الزيدي ولد غير ممتاز إلى الكتاب shi wannan babban malamin Abul Ganam yace babansa shi malaka ce aka haife shi zai mu mutajin da kitab baya bukata a sake masa wata qala wali hada yace saboda haka ne ma lukiba bil mutahhar ake wa babansa lakabi da al mutahhar wa qala fi ma qara'atuhu bi khalqihi yace kuma na cikin abin da na rubuta na karanta da rubutun hannunsa ya ce kulika abu muhammad alhassan mutahhar an haifi babansa asalin halittarsa tsarkakakke lam yuktatan ba a yi masa shari ba ma'ana da shayin ke zuwa wasu fiye kama kulika kuma haka ya rasu yadda aka halitta shi ba a ma sake masa wata ba sai ce wa kadda karan buka haku fi kutubi malaman fiqh sun faɗa a littattafansu anna man wuri da kazalika duk wanda aka haife shi kamar haka la yuftatalu ba a sake masa kaciya wasta hasana ba abuhum sai dai wasu suna ganin kyautatuwar ayyu marral musa ala mawdi'il fitani a dauki aska a shafa masa a wajen kaciyar tasa fitanil qamar kaciyar da su larabawa suke kiranta da kaciyar wata yushiruna fi zalika ila anna numuwa suna nuna cewa cikar halitta fi khilqatil insani cikin halittar mutum يحصل في زيادة القمر ينا يوى غربدا كعور وتا ويحصل النقصان في الخلقة عند نقصانه كما إذا وتا بيتكبا وأن ينا إيه تاثير أشياء لسة عن عدد فما يوجد في ذلك الجزر والمد فينصب النقصان الذي حصل في القلبة كما إذا وأن ينا إيه فهو أوجن fakkarewar abu ko kuma buɗewarsa na jikin ɗan adam ila nuqsanil qamar yana da alaka da tawayar wata قال سيتي وقد ورد في حديث رواه سيف بن محمد يازو حديث من سيف بن محمد يروي ابن اخت سفيان الثوري dan ɗan uwan Sufyan Sauri an Hisham bin Urwa daga Hisham dan uwa da an Ali daga babansa an Aisha daga Aisha an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace Ibn Sayyad Ibn Sayyad dai da muke magana akan sa wancan dan ne guri da masruran mahmud an haife shi da shayi an haife shi da yankakken ciki da shi ibn qayyim a wajen konewa annabi ya kawo magana kafin kuma mun tabbatar ba zai a ce ibn qayyim anan ya kamanta annabi ne da wannan kafin ba shi konewa annabi sannan ya buga misali dan tabbatar da konewa sannan
Masu da jazaru ba na cikin ɗan adam ba ne, na cikin ko kogi ake faɗa cewa ba a samu teku tana irin ambaliyar da take wanda za a gani a kamar lagos sai idan wata yana tsakiyar haskensa da Allah a koto a gomba dai a ƙara a rasa ana himma wajen karatu amma lalle lalle wajibi a koma a ƙara muka muna da gaba dai wallahi alfaki ne ko lokacin da kada ke mace ana
wallahi
ni a ya kasar da yi sun ke yi wani abu da ke da shi a ne da zubar hawa kan zubar da rana nasiha ne ga al'ummu da baki daya nasiha ne ga gwamnatin mu ana yin kusa irin waɗanda ya fi ba magana ce da kusa yi in aka yi wani wani ke Allah sallama a tsayin sarar ne ke idan aka bibi zaman lafiyar al'ummu mu idan an rubu ne wani kan hali don zuwa ba abin da wani hali ya amma da zai kira ba abin da yake da hali da zuwa ba a ce al'umma sa ce da za su ci da ba da ke yaro da ka malami da yake da ainihin wani a hikima wajen wa'azinsa yake da kokarin bayyana amsar al'amura da yake sai shirin da suna da yana bi kaga wannan magana da aka faɗi da ai akwai malama da yawa da ke yin ra'ayi amma ba wanda ya faɗa abin da fara faɗar da shi ga wannan ikrar shi ga wannan tsare shi ga wannan tsare mun faɗa mu dan Allah a can da kuka yi da yanzu a ake da wuce nan mutum a tsarin mutum na masu saboda in ya yi wannan zai an jawo abin da hankalin al'ummar da shi kuma wannan shi ne babban tarihin da muke suna kai wani mutum ba ake kuma da kuma sun fi wannan da shi za ta zai shi ya zo abubuwan za ta tafi sun da yau kuma ka gaba da kofar da al'umma za ta yi wata wata tsara wadda ba ta jawo a samu zurun akimun wanda ke cikin al'umma al'umma ta tana suna shi kowa zai yi tsawa a kan ra'ayinsa da iyali da bayanan malaman sa alhamdulillah sai wani wani abu ne ke kyawa ba zai kowa ta yi amma kada ka shiga wani sanin yin kuma su kuma za su su gane da ka kawo wannan ko da abin nan a rayuwar mata da duniya haka in ka zo akwai bangaren su shiwai akwai wani kitan shiwai kantar shop kantar shop da kawo shi al'umma ka kawo wani abu da ne saba da al'adarsu saba al'adarsu ne saba ko wasu sai ka kasa shi shau gaba ki da samu damuwa su samu hanzuwa ya samu ni ya abin da kuma sa shi don Allah a dubi haƙƙin mu da shi za a yi magana a dubi zaman lafiyar kuma mu za a yi magana a dubi ainihin gwamnati wanda Allah ya kura musu na amana ko ne suna kura suna kafa na da musu abin da zai zai yi salamu alaikum ana yi sanar da ake
sai mu je الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سنانا أبو بكر عمر بيجي يقول لهذا abinda nake son ɗan jawo hankalin gida musamman bangaren mu na shura a kai cewa mun zauna tun daga babban kwamiti na shura har isuwa wannan kwamiti ma'ana son kwamiti wanda muke wannan zama wanda aka zaɓo waɗansu membasu da ciki aka naɗa su don su wakilci shurar gaba ɗaya a yi wannan zama cikin zaman da muka yi tun daga kan main kwamiti babban kwamiti har zuwa waɗannan wannan kwamiti da aka naɗa ko aka kafa guda biyu wanda ya tato maganganun masu korafi da maganar wanda ake korafi a kansa da kuma zaman da muka yi har zuwa jiya mun ce mai ƙoƙarin kiyayewa abubuwa guda biyu na farko dai kamar yadda mai girma shugaban hukumar shura ya faɗa ko ba alƙalai ba ne ba zama muka yi mai hukunci mu ce wane ya yi daidai ko wane bai daidai ba muka yadda da haka sannan muka ce mu guji abin da zai zama kamar abin da mutanen gari suke yadawa cewa suke za a yi mukabala za a yi mukabala wanda aka kalli siyakin ko yanayin wannan zama namu za fahimci kamar yadda aka faɗa ba zama ba ne na mukabala ba kuma ginin tsarin mukabala haka take ba. har muka ce idan mutum ma ko cikin mu a matsayinmu na members wani ya wata tambaya aka ba shi amsa kar ma ko wani ya zo maimaita ta da kada ta yi ta maganar wannan daya ta yi ta ja mana lokaci sai ta yi wato jirwaye kamar da mukabala don muka yadda da wannan sannan muka kawo shawarar cewa tunda magana ake ta ilimi ba magana ta mutanen gari ba ba magana ta abin da wasu suke so magana ce ta ilimi a bisa hujja da ilimi shi ma da aka ce a bashi dama ya zo ya kare kansa ba ce bai ce mukabala zai zo ba kuma ba mu ne muka ce ba mukabala za a yi ba kuma ba a ce za a yi mukabala ya ce bai yadda da shi ba ruwansa ba da wannan yadda aka tsara aka ya hau amma mu sani cewa mun gaya wa kanmu babu fa'il zani abinda duk na karanta na yi imani da shi na tsaya a kai ka ce sai ka nazarta min kishiyarsa wannan ba adalci ba ne muka ce mu gida mu kauce wannan mu kauce wa ilzami mu ce lalle ka ce kaza sai ka bar hukunta kaza mu yi kenan muka ce hukunci ba aikin mu bane ina fatan gida mu kiyaye wannan mu tsaya akan wannan shi yasa za a ka abu da yawa za mu ce ba mu yi shi ba za ku ga ai muna faduwa ba zata ba tare ma da shugaba ya ba mu izini ba mu ce babu wannan kuma a yadda babu shi dan wajen mutum tara aka zauna ko goma aka yi magana guda ɗaya in wani ya ka kuskuranta dole ne a ce ba haka take ba domin sai ya ɓata shurar gaba ɗaya wannan shine nake son a fahimta wallahu ta'ala a'la wa a'la
wannan ne da yake kuma a kan ita wannan da sauran Najeriya da za su yi baya muna ƙara tuna ma cewa ba mukabala ce da kuri ko ba za a tura hukunci ba ci ba wani ya ci wani ya kai a da'awa ce ko ne ko wannan nan aka yi malami su su duba su ne yana tsaye ko ba ya tsaye ba da shawara hukunci kuma masu hukunci kansu amma mu ba mu ne masu hukunci ba a saboda haka abin da yake aka yi ta mujadala a cikin tambaya ta farko aka yi ta ce da za a ce da za a ce da za a ce da za a ce da za a ce akwai shawarwari da za a bayar wanda a ƙarshe ma idan mun gama da sauran duniyoyi da ake mun shawarwari da masu sa da bayar mun gama da su shi yana ƙarshe sai a bada wannan shawarwari sai mu yi abin da muke nema sai tabbatar da zaman lafiya domin idan aka yi ja in ja al'ummar da suke sauraron ma'ana wanda nan da za su saurari ne nan nasa miliyoyi miliyoyi ba su da ilimin wannan matsala ce ta fi sama da duk da sabani ta irin wani ne ne cikin al'ummar ba da yawa ba za su yi abin da nake so shi ne a tabbatar da abin da yake zama lafiya a tsaya a kan abin da yake da gaskiya su martaba ta ilimi kuma ta kasance kan matsayin adalci wannan shi ne abin da suna mana wanda yana cikin wannan ka'ida ta abin da ya bayyana wannan kuma shi ne abin da za mu gabatar cewa mun zauna da kuma abin da ya hukunci ba na wani kuma da wannan shi ne abin da mu tsaya a ƙasa yanzu sai mu je tambaya ta kore mutuwa a cikin haihuwar
tana da kama da waccan sai dai an yi tambayar ne da wani sabon salon siga abin da nake cewa shine kusan abin da na faɗa a can sai dai akwai ƙarin dalilai da in gida ya bani dama zan iya kawowa ban kore mu'jiza a haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wannan a cikin magana ta daman dai an ce nan da'awa ce abin da na kore shi ne abin da na kore a baya ba a haife shi da shayi ba ba a haife shi da yankakken cibi ba ba a haife shi da kwalli ba amma akwai mu'jizozi tabbatattu da nassin alqur'ani da nassin hadisi waɗannan din na yarda da su abin da yasa kuma na kore waccan shine abin da malamai suka faɗa wanda na yi ishara zuwa gare su da yawa cewa wannan ba mu'jiza annabi bace kamar yadda ƙarshen abin da muka karanta na ibnu qayyim anan ya faɗa baya daga cikin mu'jizar annabi haihuwarsa da shayi ba ma magana akan hadisin ba a'a akan nassan da cewa annabi ba haife shi da shayi ba wannan baya cikin mu'jizar wannan littafin da yake hannuna sunansa al-mawahib al-ladunniya na al-allama Ahmad ibn Muhammad al-Qaffalani juz'insa na ɗaya shafi na ɗari da talatin da hudu sai ce wa akar ثم قال ليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من الناس ولد مختونا yace wannan baya cikin khususiyar annabi domin ai da yawan mutane ba an haife su haka da haka wannan shine abin da
amma dai kakka koma Allah shi da kakka koma kan wancan magana ita magana ta kalu da bi sallallahu alaihi wasallam magana da ake a yanzu manzara sallallahu alaihi wasallam a lokacin haihuwarsa akwai mu'ujizozi da suka bayyana ko ko ya islahin malaman ilmul kalami irhasat ko da ke ga ce ka fusa kir'a islahin na gobe karamat amma dai tunda ilimi ya tabbata a yanzu irhasat ake kira irin wannan a ilimce alamomi da suke bayyana ga annabi kafin tabbatar da bayyana annabta akwai zamanin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozi a ko irhasa da suka bayyana ko ko ba saboda misali kamar a jawabin ka da zuwa aka sa mana ka faɗi cewa ai kawai in mutum ya ɗauko in daga lalawar din azai ko abin da kawai ya isar da wannan wanda a nan akwai babban fashin ma saboda duk wanda suka jala irin nubuwa sun faɗa abubuwa da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya su dinnan ba su da ilimi ne ko kuwa da a su kokarin su dora mutane ne akan abin da ba ilimi ba irin sai abu ruhayn asbihani wanda ya fadi ɗari hudu da talatin ko irin sai bayhaqi wanda ya fadi ɗari hudu da hamsin da takwas da sauransu ke da la'irin rubuwa wanda suke yi su dewa a akalla wani nan guda ne kamar su shura a takaice ni nake gani akan wannan matsalar shi ne babban muhimmin Allah ya gamsa mala abin da nake cewa dai shine ni ina magana ne akan waɗanda ba su inganta ba amma ban ce babu mu'jiza ba a haihuwar annabi ko karama Qur'ani ya tabbatar hadisatul fili karama ce ko mu'jiza ce ko irhasa ce ta haihuwar annabi shi yasa ma ake damfara rayuwarsa da cewa shekarar giwa kuma sura ce su a Qur'ani alam tara kaifa ba'da rabbuka bi ashabi fil ga hadisai da yawa ingantattu wanda ba lokaci ba a kan su ake ba dama ni abin da na ɗauka akan wannan gabar can mun yi magana akan tabbatuwar hadisin na ƙarya ne ko na gaske ne shi muka yi magana a can a nan kuma abin da za mu yi magana malaman da suka ce wannan baya cikin kususiya shi ne abin da ni dama zai tsammanin za a tambaye ni a nan amma ni ban kore mu'jiza a haihuwar annabi ba a'a abin da nake cewa akwai mu'jizozin da na ƙarya ne babu su kamar yadda duk malamai sun faɗa akwai kuma na gaskiya to na gaskiyar wanda ilimi ya tabbatar ina kansu na ƙaryar da ilimi ya kore ba na kansu saboda manzo Allah ya hana a yi masa ƙarya kuma ya ce duk wanda ya yi addu'a ga wanda ya tara an masa ƙarya ya kore masa نظر الله يحمل هذا العلم من كل خلف وجوده ينفون عنه من تحريف الغالي وانتحال المبطل وتعويل الجاهلين manzo Allah ya addu'a yake Allah ya albarka ga mutumin da zai zo ya tarar da tarkacen da aka tara da sunan an jingina musu yake kore mun yake gyara fahimtar mutane da sauransu to wannan shi ne abin da zan tsara na wasu rama ne.
Ba abin da yawanci malamai suke faɗa duk maganar nan abin da ya ja wuce usulubi na magana. Usulubi na magana babu mai magana a kan hadisi da za ingantacce ne ko ba ingantacce ba saboda an san sabanin game da mala yau da an karanta kuma da yawa ko duk an cikin waɗannan maganganu abin da ya jawo har wannan zaman usulubin da kai amfani da shi na ƙara saka la'alla yanzu da wannan magana ta kai in aka yi da in aka saka za a ga ta bambanta da wacce muka ji da wacce kuma ta jawo da ba cewa dukkan maganganun da ake faɗa a yi a lokacin haihuwarsa lokacin cikin sa lokacin duk shaci ba ɗin wanda da ya fito mana a cikin yin magana amma da yanzu da faɗa haka ne cewa da yawa kamar yadda shi kan shi littafin da ake karantawa a wajen mulki muna karanta shi kuma haka muke karanta da yawa akwai hadisan da suke da ɗibai akwai wanda suke ma mawdu'ai shi kenan a kanu da cewa kai a wajen ka waɗanda ka isa inganta su wani da wani amma jimlar su da baki ta cewa duk hadisan da ake faɗa shaci faɗin da ake faɗa na lokacin haihuwarsa da lokacin ɗaukar cikinsa ko ta kalmar da hausa daga amfani da ita na nuna cewa ga baki ɗaya kawai kintata a kawai to amma kowane malami yana da haƙƙin ya faɗa abin da ya yi shi ya haƙƙi abin da bai da shi ba babban usulubin da aka kaucewa shi ne cewa a ma'anar ka duk abin da kai da ka yarda da shi mutum kan yayi haka usulu da yake ina da so in nuna ma cewa ta yi amfani da duk kalmar duk abin da aka faɗa ƙarya ne amma waɗanda ka yarda da su ka karanto su ne suka tabbata tare ko su kuma waɗancan kamar yadda kai da kanka in za ka karanta sai ka faɗi cewa an ce kaza shi kanshi malamin ya faɗi wani malami ya ce sannan ya ce to bai inganta ba to kamata ya shi ma malami duk inda zai faɗa da fito da suka faɗa kuma suka inganta a wajensu kai kuma ga wanda hadisi da inganta a wajen ba amma usulubi usulubi shi kullum Allah yake nuna mu cewa musamman akan haƙƙin mazala dole a yi usulubi mai kyau ibn taymiya a cikin littafin sa asarul muslim ya faɗa ya kawo misalai da yawa cewa wani ana kwatanta manzala sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta sifar manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya kwatanta shi da wani mutum mummuna ya ce wai maganar wani kuke yi maganar wani kuke yi ibn taymiya a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa wannan mutum ya yi laifin da ya waje a kashe shi ibn taymiya ya nuna cewa wanda ya danganta manzala da kazanta wasa duk wanda ya danganta manzala da kazanta to ya wulaƙanta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai yana wanka yana wanki yana shafa turare amma tozartawa ne rashin ladabi ne ta ce ya yi wanka ne don datti ko ya shafa turare ne saboda wari ko ya yi wanki ne saboda kazanta kuskure ne haka yi kawo a cikin littafinsa saboda haka Allah da haka malam duk maganar da muke yi wallahi duk zaman nan ba zaman da muka yi cewa shin hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba ya ka mutu da kanka ma ka daina magana hadisi maganar da muke yi shin usulubin da kai amfani da shi ya dace ana maganar mazala a yi wannan usulubu sannan kuma shin abin da mutum ya yi da shi shi kaɗai ne daidai da abin da bai yi da shi ba daidai ba wani shi ne kaɗai magana amma ba magana ba ce ta waye inganta shi waye daidaita shi waye kore shi waye tabbatar da shi Allah ya samu wanda da ilimin magana to sai nake ganin har yanzu gida dai tare da girmamawa ana dawo da hannun abu gaba ni fa korewa ne ban yadda annabi ya an haife shi da kaciya ba ban yadda an haife shi da shari ba ban yadda an haife shi da kwalli ba da na tabbatar da wannan sai na kwatanta da haihuwar wasu shine na ci mutunci annabi abu na biyu larabawa suna cewa bil misali ya tabi makar ai a misali ake fahimtar me mutum yake yi da na ce mu'ujizozi ai na buga misali da waɗannan da haka waɗannan nake nufi kuma har yanzu a kansu nake kuma na sake gaya wa gida ga mu'ujiza a karama irhafa ta tisur hadisatul fili wannan ba na ja da ita kuma wannan maganar da na faɗa ɗin cewa akwai ƙarairai malamai ne fa suka faɗa kuma suka ce dole a yi bayanin wannan kuma na kawo hadisi yanzu kuma su ma sun nasanta ƙaryan ne gashi dan dalika shazaliya ne yace annahu wulida maktumun wa hadha kadhibun wannan ƙarya ne ga na biyu ibn al-mulakkin yace duk malamin ma da ya faɗi wannan bai yi bayani ba a lahira sai Allah ya masa hisabi ina abin da nake faɗa ke Allah ya samu dace
Misali, a ce abin da za a yi ba ya ba mutum ya shuru wanda ya kama shi sai shi misali ribar ƙarfa wanda da yin da ke kwanwa na da shi samun da ya aiki wanda ya saka zo zai shi ne shiga da shi da zai rubuta zai tabu wannan magana da ya ta cikin da ya ta da tabu wannan magana da ci cewa amma ci ne gaskiya ma da ya ce ba ya ce ba shi da gudu ka gudu na sai an gudu wannan abu sai an kada gudu kuma ya ce wannan abu da ita ana su kuma ya ce ya bai wa ya ce wa ya ce ya mu bai ko ya ce wala ba kuma ka ji shi ha to na shi shi ba da fara ba nan mutum ki ba sun gana wa'annan masu cewa ayyan wuri ne wa'annan masu cewa ayyan wuri ne wanda duk wanda yake jin karatun wuri ya da cewa ai waɗannan a kai da kace ai masu me zai ka karɓar waɗannan kai da ya gani a cikin zai ai na aka nuna ko har su ba su nuna misali a kwanan ci zai yi da rage su malama ba su da cewa da su ne da rage su ba su da wannan abin da ake yi masu tsari da ke kula da su shi ya ma'ana kenan an je a wa yara masu tasowa wani tunani daban wani ke ba shi ne tarbiyyar da aka samu ya aro ba shi ne ainihin koyarwar da mutane kan su sun da kan suna yi san hadisi ne mawuki saboda an danganta shi manzon Allah sai a fi shi wani irin domin sannan a danganta ma yin Allah shi ba lallai sannan kuma ba a bai mutane sai an abin wani irin domin da shi ne wani a yi su ne ba sa da haka da Allah wani yadda mai ya rike da ya wani da mai masu wa'azin musulunci su kiyayi a takin wani malami da ke huta. Da yake, sun biya wani juna, wanda zai fara ne a ra'ayi ga kowa ke ke ci ba. Wani kuka shi ke zan fara da yake. Na ji, yan shawara ke
in muƙabala kuke so sai a mai da shi muƙabala shi ne ai amma ai ga a ka'idar da muke an soka daga kanta ana neman cewa sai an yi exami sai bayan mun zauna da mu amma babu ilimin da za a ce hadisi maudu'i wai ka ce wai ba wai ba za a iya ruwaito shi a jin ga wani irin ilimi ne wannan ba ji a duniya musulunci wannan baya wannan baya ce
ya faɗi cewa wa kai kana dan je sun fikira ko liman alim malamin bayyin amru ya kana malamin bayyin hakan alayya ban kada ba alayya mutanen ne dan da kowa kowa da wannan nan ka gani shi ne ya ga
kana hadisi ma shigo a matsayin ilmantar da mutane ko kana kauli ba ilimi ba kenan ba addini ake Allah ya ilimi Allah ka
ina da kira ba kawai ake ba wannan shi ne abin da muka zo shi ne a ji da'awoyin shi kuma a ji abin da ya kan sannan da gabatar da abin da ya kan waɗannan abubuwa da ake tsar jayayya a kansu a ce hadisi da za a ko a share malamai malam wani da wani da wani da wani da wani sun ce abubuwan sun da tsakanin da shi da shayar malam wani da wani da wani sun ce wannan abu ne an daɗe ana yi kuma akwai rubuce rubuce da yawa ko yanzu idan za a ɗauki misali akwai littafin da mutum zai yi su misali a shamu da ya sun shiga da yau da ya gani ya ga wani yawa shi ne tabbatar da wannan to amma ba a kan su muke magana abin da ake magana shi ne a saurari da'awoyin nan a ji shi kuma abin da ba da sannan sai tattauna mu gabatar da abin da za mu gabatar bisa masana'an ilimi da kuma tabbatar da zuwa ne amma yanzu yadda abin yake neman komawa sai a kai mu gari ba ba mu tsaya kan masu abin da ba mu ina neman sauka da kan kayoyi na wani shi da
ƙarin bayani da zai yi ba na tunanin wani zaman ya zo ba da idan ya ji gaskiya ya ce ba zai karbe ta ba ba na wannan tunanin ya kamata in ya ji gaskiya ya zama da cewa ya karbe ta kuma da shawarwarin da za a bayar sai mun gama jin hujjojin sa sannan sai a ce ba ai muna gani ya kamata a kai kaza a kai kaza a kai kaza to shi kuma zai zama ba ilimi ba shi kuma ya ce a gaya masa abin da yake gaskiya ne ya ce a tunda ai kowa zan da muka zo akwai al'umma da yawa a bayan kowane malami da yake da to yana da kyau a cewa an ƙara fahimtar da su kuma babban haɗarin wannan tattalin saboda na alwata akwai maganganun da suke na awamu akwai abin da suke hasatan waɗansu za ka keɓe su za ka kawo al'adarka ban kowa za ka yi zuwa to amma shi wannan maganganu sai an gama su mara ma nawa a masa adalci ne a jin ne ya faɗa sannan kuma in an gama mu kuma sai mu zo da cewa ga kaza ga fahimta kaza ga fahimta kaza a wannan fahimta da kake da ita daidai ne amma ba mu wasu ma a wani wani fahimta su ma saboda duk abin da ake samu malami ya ɗauka fahimtarsa kaɗai ita ce fahimtar ba wanda nuna amma yadda ka fahimta to akwai wani ma fa shi ma da tasa hujja wannan nan daga ƙarshe duk sai mu zauna a yi wannan wannan tabbatar za a samu suna a musulma
wannan shi ne abin da dama shi ne abin da muka yi a kansu akwai wani kuma da ya ce sai da ya ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ban faɗa haka ba. Idan an kula kilif na biyu aka sa. Ɗaya ‘yan kana kato da ke waranki wanda suke zagin hadisin da yi masa mummunar fassara. Shi ne kilifin da za a gani da bulin kaya a jiki. Kilif na biyu shi kuma shi ne nake karanta hadisin a nan ne nake faɗar abin da ni nake a kai. Abin da ni nake a kai shi ne ita kalmar tafri tana nufin bincikawa bincikawa kuma ba ta nuna an samu ga malaman da suka faɗa haka wannan littafin hadiyu sari ne sharhin fatul bari a mukaddimar fatul bari fatul bari sharhin sahih bukhari wato ya tattara kalmomin da aka samu a cikin hadisi na bukhari wanda za su iya wahalarwa wajen amalinta sai ya fara musu shimfiɗa ya fassara su to ya kawo ita wannan kalmar ibn hajar yake cewa qauluhu falat ra'asahu da aka ce falat ra'asahu ta bincika kansa wa qauluhu tafli ra'asahu da fadin tana bincika kansa ai akhadhat minhu al-hamla ta ciro farfata daga ciki wannan anan mu lura ba annabi ya jingina ba kalmar yake sharhi ta amanarta ta larabci idan a larabci aka ce falat ra'asahu ta bincika kai kamar yadda muke cewa duba farfata tafli ra'asahu tana duba farfata dubawa daban samu daban littafi na biyu ibn hajar wancan mai fatul bari ba shafi'i ga umdatul qari na badrul din al-aini shi kuma ba malike okay ba hannu okay hanafi ne to to a cikin shi ma umdatul qari sharhi ne na sahih bukhari juz'i na goma sha biyu shafi na hamsin da biyu shi ma yake kaunuhu tafli ra'asahu da aka ce tafli yace bi fatil ta'i za a ce ta wa iskanil fa'i taf wa kasril lam li tafli kenan sai ce ya'ani tufattishil qamla min ra'si ana nufin tana bincika kwarkwata daga kansa kaga dai kamar yadda muka faɗa a baya bincike daban samu daban sai ce wa tafsiruhu min fala yafli min babi daraba yadribu khaliyan masdaruhu wal falyu akhdhu al qaml min ar ra's abinda ake nufi da falyu shine cire kwarkwata daga ka ko bincika kwarkwata daga ka littafin da yake hannuna sahih bukhari ne sharhin kirmani shi ma a ciki ya kawo a babin arru'ya bin nahari sai kawo hadisin ita dai ummu haram din sai ce wa tafli nahwa tarmi ai tufattishu anil qaml da aka ce tafli tana bincikawa kamar kalmar tarmi ne a larabci wazanin su daya sai ce ma'anarsa shine tufattishu anil qaml tana bincika farfata dai kamar yadda na faɗa wannan shine abin da ni na faɗa an koma kilifi na na biyu wancan raddi ne nake yi amma kilif ina na biyu shine na zauna na karantar da hadisan kuma na kawo littattafai ina buɗewa ina faɗan maganganun malamai na da haka ni ban ce annabi yana da barbata ba na ce tafri tana bincikawa kuma ga malaman da suka faɗa kuma kamar yadda muka sani duk mu Hausawa ne bincikawa daban samu daban wannan shi
kamar yadda mai kuma kwamishina ya wasu magana a kakura kamar dun an amince da wannan magana da cewa tana kan daidai cewa kyawun da tun da yawan malam amma wanda in an bayyana masa kuskuren su zai a harshen kan abu to ai ban san yadda za a bayyana kuskuren su ba idan an ce iya fahimta su za a kana in an tambaye shi ya kare kansa a tsaye a ranar to yaushe ne ko za a nuna mai wannan kuskure ne idan in an mutum ba ya faɗa amsa shi ke to yaushe ne kuma zai gano cewa ta kuskure ne ko a abin da ya dogara da shi a kan kuskure ba mu ta bai labarci ba mu ta bai labarci in dai an yadda zai iya yiwuwa a nuna masa cewa inda yake zai nan ba wurin tsayuwa ba ne kuma shi bisa adalci zai iya karɓa an gamsar da shi cewa inda yake zai ba wurin sun ba to wannan ba za su tabbata ba kawai daga tambayar shi ba da amsa ta shi ina ba ta amince su saboda haka ba laifi ba ne in ya ba da amsa ko ya faɗo ta hujja a nuna mai raunin hujja in ya yi adalci ya gane cewa ɗin rauni ko ko a idan mai kawo masa ɗin da rauni shi da buƙatar rauni kama hukunci da gaskiya gaba ɗaya amma ba magana ba ce cewa da ya faɗa shi ke na a shi wanda zai yi magana ga mutane na ne sai dai a shi ko ya zai yi fahimci kusur a kamar yadda na faɗa da su ala zama jama'a wallahi magana nan da baki ɗaya ta ba magana ba ce ta a wani littafi a wani littafi alhamdulillah kamar yadda ka sani ba mu da wata rayuwa sai da ilimi kuma mutum ma wata sana'a ba kuma karatu ba kuma har yau a makaranta ne dan ba ka ji ba a faɗa abu ba ba dan ba a san shi ba an san shi akwai dalilin da ya sa kuma ba a faɗe shi ko an gamsu da wani sai wato babban abin da ya jawo wannan magana na zan ƙara mai kama usulubin da kake amfani da shi ne ko musamman a jami'in mai yanzu an sa mana abin din nan kamar da faɗa guda biyu ɗaya raddi kake yi ɗaya kuma a bayani kake yi ko da raddi kake yi kan harkar ma'aiki dole ne ka rubuci dai ko da raddi kake yi maganganun da kama a kai da kan kafin cewa mu nan hausawa ne idan an faɗi kwakwata muke ɗauka wani abu ba na kuma kaskanci su gano ba kwakwata ba a kaskanci ba ce a wani wannan kaɗai ya isa gano cewa to su kuma na mu hausawa wanda duk aka dangana musu kwakwata ne mafitan ga wannan mutum shi wani sallallahu alaihi wasallama abu ko da da akwai shi a jikinsa in dai zai zama faɗin akwai rashin da da mutu haramun ne a ƙarfi shi shi ne ka'ida ta musulunci kullum abin da mun yake so mu fahimta a nan ba wai cewa akwai hadisin da ya faɗa ko ba misali tafrira a sabon kamar yadda ka faɗa an masa wato fasarori da yawa kamar yadda misali ban ji ka faɗi da nuniyar hawalik ba na na na misali yau na ma da tafsiri wanda ya kawo wannan magana cewa kabilar asibudin nan kamar yadda ce wacce magana ana gani a kan lugar in an zo kan alaihi sallallahu alaihi wasallam ita wannan kalmar daga lugar tana iya da nasarar cewa binciya kwakwata tana da fasarar karkaɗe kuma tana da fasarar gyara gashi to a cikin wannan fasarorin wanne ne ya dace da matuwar matsala wanne ya kamata a dangana matsala tun da tabbiyar asibitin ne yana ɗaukar tankiya yana ɗaukar tanzi to wanne ne ya kamata a tattala a nan sallallahu alaihi wasallam da yawa abinda aka gaya wa wani abinda yake ya halatta kuma da kansa Allah ya dangana wani annabi haramun ne a dangana mu zalunci bai zama hujja na cewa alƙali iyalu ya ce ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai annabi da kwarkwata ta kashe shi wannan abu akwai annabin da aka kashe akwai annabin da aka ci shi da yaki duk wannan kalmomin haramu ne a gaya manzo Allah saboda martaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabi ya sayyidan wa hasuran wa nabiyan min sami kalmar nan hasuran haramu ne ka gaya manzo Allah gashi ma Allah ya gaya wani annabi martaba kamar da faɗa martabar manzo Allah ta yi nesa da yadda za a kwatanta wani abu tare da shi ko da abin wato akwai shi in dai zai nuna kazanta annabi sallallahu alaihi wasallama da kazanta zai gani a cikin wani ba zai iya gaya mai ba sai dai ce a bishi a gaya mai mu a musu kamar da kamar duk wanda aka dangana a kwakwata an dangana masa kazanta domin kamar yadda ka faɗa da cewa rashin gyaran kai ke kawo kwakwata ko ba shi da ɗaya bane cewa duk da aka zo kwakwata sai an ganta amma duk wanda ya ce ku gaban kwakwata to mazan nan ta ne akwai yiwuwar a kanta amma duk wanda sun kansa ba bukata saboda gyaran su saboda tsaftarsa ba su ne nisa ko a wajen shi addu'a musu ba to da duk maganar da muke ba dole ba da ya ce hadisi ne ban dace bane ba da ya ce a'a shin yaran usulu ya dace da martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gaya shi ga awamul nasi kowa ya ci kuma mai hausa ba su fahimta ga mutumin da aka ce ana duba masa kwafa
Assalamu alaikum. Tare da girmamawa alaga malam magana da ta ce akwai a kan hawari babu ita.
amma ga tamirul hawari idan za a iya nuna mana wadanni da sun iya wannan abu magana ta biyu ana ga mu malam inda a ce ni na ce maganganun malamai fa nake karantuwa na ce sun ce malamai sun ce me hakaito zunubi bai yi laifi ba Allah ya hakaito maganar Fir'auna ya ce ana rabbukum al-a'la ni ne ubangiji kuma daukaki muna karanta wannan sura ayat Abu Lahab ya ce da Annabi tabbat ya da ko ya zagi Annabi kuma ana karanta wannan amma sai dai dan ayi ne dan a nuna mutane laifinsa ba dan a tabbatar da abin da ya faɗa daidai bane Imam Bukhari ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas duk lokacin da Ibn Abbas zai faɗi zagin da Abu Lahab yayi wa Annabi sai ya fara tsinewa Abu Lahabin sannan ya faɗi labarin ma'ana duk lokacin da za ka faɗi hadisin da bai inganta ba sai ka faɗi rauninsa sannan ka kore shi ga annabi irin abin da na yi sannan ni a duba duk cikin magana ta ba inda na ce annabi sallallahu alaihi yana da farfata na babu inda na faɗi wannan amma kilifi na suna nan idan za a sake maimaita su yan uwa su gani a fito min da kalmar da na ce annabi yana da farfata. Assalamu
tattaunawa. Alhamdulillah ne Allah roƙon da yake ba mahala. Ba ka duk magana ta ilimi ba ce, ka dace ka aika. Idan Allah a dawo a rubu darajar ilimi a rubu darajar wanda ake faɗa. Saboda gaskiya abin da malam yake bi shi ne in magana ta tabbata akwai wanda ya faɗa. To ai ko lalle zai aiki da cewa ya san wannan magana ya faɗa. Ko da wanda ne mura na fahimtar. ai da ake cewa wanda ya ruwaito zagi ba shi ya zagi ba magana ce da yake akwai gyara ko a hausa ana cewa da ake akwai magana da ake faɗa a hausa wanda take nuna in ka kawo min cewa an zage ni to gaskiya kai ne ka zage ni amma tun da duka abubuwan zuhairi yana faɗa fa zabi uzami sharikul lahu wa muqimul ma'kuli kal ajili wanda zai faɗa ma cewa an ce ma kaza ai kamar shi ya faɗa ma maganar Allah wannan ibada ce mu faɗa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce mu faɗe ta amma in za mu faɗa din ma ko da wannan sai an san yadda za a faɗa yadda ake ta bayani a kai abinda nake kokari da Allah malam ba wai muna jari a kan ilimin ka ko hujjojin ka ba amma dacewar haka ga al'umma da take magana gare su yanzu idan wanda yake kirista ya ji ka ce ai ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam farfata ya faɗi magana ƙari akan wannan ba ya jawo waye jawo a dukkan lamari kaga kai ka jawo kuma wannan yanzu dan Allah dan wani musulmi bai kudurce cewa ana haka ba da manzon Allah ne ya rage shi a imani akwai abin da ya rage shi a imani akwai abin da ya rage shi a musulunci a amma mu a yau suna bukatar abubuwa da yawa na addini da za a koyar da su ba irin waɗannan ba misali maganar ma yadda tattalin arziki yake tafiya yadda gaba ɗaya yanzu mu'amala ta zama rubata kadai da ya ta da irin wannan mace ce mafita a ciki wannan ana bukatar a tsaya a fitowa da al'umma haka saboda shi ne babban abin da suke bukata Allah da ya fito da riba la yaqulu illa kama yaqulu ladzi tafadu shaytan min al-nas yanzu akwai da zai mu'amala da banki a ce bai hada da riba ba in dai shi bai kafin riba ba to amma an ba shi dukiyar riba to duk irin wa'annan ne menene mafita su ne muhimman abin da Allah ko da yake an ce a wajen nasiha ne amma gaskiya in muka zo ta yi wakaci ya ƙure amma babban abin da wallahi abin da yasa nake faɗa ma kaunar ka ce cewa ka kauce wa irin wannan me za ka ce ma dan Allah dan Allah dan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana duba masa kai ko akwai fashi in da kin yi kuɗi ce wannan ba dan Allah dan annabi me wannan ya rage shi a imanin me ya rage shi a zama wasu musulmi amma an ba yawa da suke ga al'umma a zama wasu musulmi idan yau za ta da ya'yan mu kansa mun kasa yawa irin wanda a sa da Allah fito da al'umma a maimakon irin wanda janyo maganganu da za su dawo kace da shi wasu su yi mummunan fahimta a zo ana rigima shi nake ta kokarin wallahi a kauce abin da ya sa daga wannan zaman da kai ke da ni dan kokarin a kauce wannan shi yasa maganar da ba wani ambata zama dole a ambata ba ba dole ne a kudurce ta ba da Allah a kyale ta kawo wanda akwai aiki karkashin ta wanda za a yi wanda shi ne babban maslaha da al'umma Allah ya gane ta ana yi saka da alƙayi malam kamar dai gida ya manta cewa na farko faraddi nake wani ne dan tafi ne wanda kowa ya san me muke rayuwa a ciki yake kawo hadisan da yake zagin annabi da su yake zagin musulunci yake zagin malaman musulunci ba kawai rana tsaka na zo ba na dora tebur na ɗauko hadisin na dan karanta hasali in aka bibiya sai na danna kaset ɗin sama ga abin da ya ce sannan in ce kaza wannan shi ne asalin abin da ya jawo magana amma sai na fahimci kamar gida tare da gida ba sun ɗauka kamar na zauna ne kawai da ra'ayin kai dan Allah a takaice ba wai ba mu fahimta bane wallahi al'umma da yawa ba su ji maganar tasa ba amma kai ne Allah ya sa al'umma su sai Tuhuwar nan kai ne Allah ya sa al'umma suka sani kake da wasu mabiya a cikin al'umma shi yasa wani can da ya faɗi magana ba lalle wani ya sani ba amma kai in ka ɗauka kace za ka yi magana a kai to sai kuma ya zamo kaya da maganar tasa. Girgin wannan tuni malamai daban-daban sun yi bayani a kai magana ta dauke ta ko da za ka yi a kan sai zano me yasa faru da raji wasu da yawa suke magana a kansa saboda yakan hakan ko maganganu ta mutallawa ko ta sauran ya ce zai bayan wanda wani da yawa ma da mun bai taɓa karanta littafin wani mutum ta zuri ba amma ta fuskar karanta littafin raji sai ya gano wannan magana cewa ashe ma an faɗi magana kaza Allah nasiha nasiha ce wannan ake ma ba wai nan da ilimin ka ba babban abin da yake dauka kake dauka shine an hana ka da'awa nasiha da ake ma kamar an hana ka da'awa ne wallahi ba hana ka da'awa ake su ayi ba na faɗa in za ka dauko duk da sabon da tafiya kai ta karanta mutane su gane ba laifi ba za ka ma irin waɗannan tsokana tsokanan da Allah nasiha a yi kokari a ga an kauce mu bisa lillahi wannan muke faɗa
yana kwantawa cikin ramin kwanin wasu
kwantawar yau ba kwantawar ne ƙari kwantawar shi ne bambancin
zancen da malami wato dade kamar nan a cikin bakin nasa za a shi gowa amma ai da kusan ba a ma in yi goma ne kamar yadda malamin da magana da suna ce da ne shi a cikin tun da da Allah ya sa ya yi amfani da wasu gudun da wasu malamai su da wasu ke da wannan magana a wani usulubi ya amfani da shi wanda ya tada hankali a wannan magana shi ne kadai ake son a ja hankalin da cewa ba da abin da ciyawa da waje ya jawo ba shi ne ciyawa ba duk karatu ba san da malami ya zauna ba duk abin da ya gane yake gaya mutane ba a yana abin da na hankali ne a mace so shi zai gaya musu wani karatun sai shi kansa wani karatun sai abokin karatun kawai duk magana da muke ya yi amfani da musulmin da a mahimtar jama'a bai dace ba wani musulmi sai ana magana a kan alaƙi ba musulmi ne muke magana ba wai magana a kunta a littafi ko ba ba ita ba ba wai an inganta ta ko ba a inganta ta ba ba wannan muke magana shin magana lokacin da kawai kuke magana a kan alaƙi ba shin wani irin musulmi ya kamata ka yi amfani da shi na yadda za a gane cewa ta zo ɗin waje da dole kai ta ta tsantsa domin ana zaɓar magana a kan zara ana zaɓar kalma mu a yaran mu mu abin da malaman mu suka faɗa hatta wannan maganar da nauyi a ce shayi ko kaciya ba a iya faɗa saboda ta yi nauyi ya ga ba za ta yi nauyi ta ga ba wai kuskure bane ko wani abu amma in mutum yana faɗa sannan a wajen karatun mulki na farko su magana a nan take malami ya yi gyara yace a magana mazala ba a magana ina magana tarihin sa nace yana yaro yace a ba a cewa yana yaro sai dai a shekarun sa na farko saboda zaɓen lafazin da ya ce a gaya ma'ana iri ɗaya ce amma ce a kan magana mazala ya fi wani yace sai dai ce a shekarun sa na farko karka ce yana yaro domin ya tambayi abbas ni da kai waye babba ya ce kai ne babba amma ni aka fara haihuwa saboda iya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam so da duk maganar nan ba mu zauna dan wani malami ne ya faɗa ba wani malami ne bai faɗa ba waye waye da waye da yi ba ba shi ya zama da mu magana ce na mu fahimtar da kai cewa kai amfani da usulubin da bai dace a janibin mazala lokacin da ake magana akan mazala wannan usulubin bai dace ba a yi amfani da wani usulubin daban wanda ya dace hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa magana da zai da wajen da nuna hawari da imamu zarkani ne faɗa a shirin muwaɗa imamu zarkani shi ya faɗa ya ce takbira aka hukun nan ba wai tana zuwa kafin taron kawai ma'anarsa akwai ma'anar a tanzim akwai ma'anar a tanzim saboda haka za ka zaɓi cewa a fasarorin nan wacce ce ya dace a gaya annabi sallallahu alaihi
maganar kwanciya a kan cinya na da shi ne ƙari kawai a kan abin da ba haka ba wannan littafin da yake hannuna muwaɗa ce ta imam mali musnadin muwaɗa musnadin muwaɗa na imamul jauhari idan an duba jirgi ɗaya ne daman kawai littafin hadisi mai lamba ta ɗari biyu da talatin da takwas shafi na ɗari biyu da shida yace akhbarana al-husayn ibnu abdullah husayn dan abdullah ya ba mu labari kada yace qala lana abu bakr al-fihri abu bakr al-fihri ya ce da mu qala abu musa abu musa ya ce ya'ani yunus yana nufin yunus wa qala lana abdullah ibn wahab abdullah dan wahab ya faɗa abdullah dan wahab almajiri imamu malik sai ce ummu harami ita wannan matar da ake magana akan ta ummu haram ihda khalatin nabi ɗayan gwaggwannin annabi ce min raba'a ta fuskar shayarwa wa qila anhu kuma aka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam ولذلك تجاز النبي صلى الله عليه وسلم النوم في ذكرها saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin bacci akan jinyarta wa an tufli ra'sahu kuma take bincika masa kai wannan magana tana nan a cikin al-ikmal na al-qadi shi ma haka ya faɗa tana nan a cikin at-tamhid na ibn abdul bar shi ma haka ya faɗa da haka magana tana kwanciya akan jinyar annabi na kwanciya akan jinyar ta a littafi yake ba ni na faɗa da kaina ba kuma kalmar hijiru duk da ba zan ce komai ba game da larabci a gaban malamai na nake abin da ake nufi da shi ne cinya wassalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malamina, shugabannina tare da dukkanin girmamawa na lura da cewa waɗannan waɗansu mutane sun tsinci bayanai na sun karkasa su ba tare da sun ji su a dunkule da manufar da nake bayani a kai ba wanda hakan ya haifar da sun yi musu mummunan fahimta wanda hakan ya sa ko shakka babu dukkanin mai imani idan ya ji hakan da irin wannan mummunan fahimta da wasu suka bawa maganar tawa za ta tunzura shi wanda na san hakan shi ya jawo cece kuce a cikin al'umma to al'umma ta sani Allah shaida ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin girmamawa a waje na in ka cire Allah sama da shi kamar yadda ya faɗa imanin da yanku ba zai taɓa cika ba har sai ya so ni sama da iyayensa sama da ƴaƴansa sama da kansa wannan shi ne aƙidata wannan ne ma yasa tsawon rayuwata tare da karancinta babu abin da na gudanar a cikin ta mafi yawa face karatu da karantarwa ko dai na alkur'ani ko na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka game da waɗanda suka ji zance na ba yadda yake ba sakamakon an jujjuya mun shi ransu ya baci to ina fatan su fahimci ga abin da nake nufi kuma Allah ya fahimci zuciyarsu kuma in musu nasiha a gaba idan suna so su yi wa mutum hukunci to su rinka jin zancensa cikakke kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi haka. To sannan kuma waɗanda suka yi irin wannan aikin na jefa mutane a cikin damuwa na san akwai waɗanda su ma ba da gangan suka yi ba. Ina roƙon da ni da su Allah ya fi mana baki ɗaya. Akwai kuma waɗanda na san da wasu manufofi nasu suka yi. In suna da rabon shirya Allah ya shirye su. Mafi girman zaluncin da za ka yi wa mutum ka ɗauki abin da ya fi so kuma ka ce ya muzanta wannan abu. Allah madaukakin sarki ya sani ba abin da nake so face zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar al'umma da haɓakar arziki babu wanda ya fi cin moruwar zaman lafiya sama da mai karantar da al'umma domin zaman lafiya shi yake ba da mutane su zama cikin nutsuwa wanda wannan nutsuwar ita ce kashin baya na al'umma ta fahimci karatu kuma ta yi aiki da shi da haka ina fatan Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki ya sakawa mai girma gwamna da alkhairi wannan kwamiti na shura wanda mai girma wazirin Kano yake jagoranta ina roƙon Allah da sunayen kyakkyawa da sunayensa madaukaka Allah ya musu jagora Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ya dora musu Allah ya sa da shawarwarinsu da gudunmawoyinsu da za su ke ba wa gwamnati al'amuran Kano su yi kyau والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sai da kuma za su samu ƙarin cewa da ƙarfin kan nan za a yi tara da Alhamdulillah yadda malam ya ɗauko matsalar ai abu ne mai kyau Allah ne ya ƙara ya ƙara jan hankalin sa sosai ya Allah a gane duk irin inda ilimin ka ya kai duk irin yadda ka gano hujjar ka ba daidai ba ne ka ringa cewa wasu gaskiyar saɓanin fahimta da kai jahilai ka ba da tsaye da a yanzu a filin da mun ji wurare da yawa yanzu sai zauna ina zaman karatu yadda na yi alfahari da yawan zama karatun da nake amma da wuya ma in zama karatu ɗari ka ji na kira wani jari sai dai in ce me raguwar fahimta in na yi ma kai ƙarshe ke ko ko in ce me wata ra'a fahimta wadda take ba ita ta ƙarfi ba saboda duk irin yana karatun ka ka kai ɗaya kai tun zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar manzon Allah ma an samu wannan shi kai ya tsaya cewa wanda mai wannan fahimta kai jami'i ne ba sai dai addu'a wanda aka aika jaraba ta same su ɗaya ya birgima ya birgima a kan ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce masa ya gudani jahili ba amma da ya faɗa haka ba shi ne daidai za mu saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu bambancin fahimta a kan matsaloli da yawa tsakanin uba da ɗa sai a samu Umar Allah ya kare dagare shi ya yarda tsoro abin da ake nufi da shi jinin hayar dan sa Abdul Umar ya yarda cewa ɗanki ake nufi abubakar siddiq ya da cewa ƙoro jinin haila ake ne yansa da yake ya kusanta fiye da kokwar ba a yayansa aisha ta ce sarki ake amma an zauna lafiya ba ɗaya da ya ce lalle mai wannan fahimta ai jami'i ne saboda shi yana da hujjoji da duk irin hujjojinka ta yi ka samu hujjoji wanda kai ba kai ga gane su ba kuma kullu zikilin ali wajibi ne dan Allah a wajen koyarwa a rika ɗaukar wani wa kullu zikilin ali hatta ya ce abu ilan ba ta ala da malaman tafsiri a suke faɗa ni irin yadda ilimin ka ya kai ko lalle wani tayu a wani bangaren ya zama ya fi ka ni dai babban nasiha da nake yi saboda lokacin irin yadda magana take fitowa haka ita kanta tana ƙara har ga al'umma su ce ma'ana kamar ka kawo su wani nau'i na rai ilimi ba a bukata sai ka rai da mata kawai kamar hujjojinka ka nuna cewa hujjojinsa ta waje kaza sun samu karaya inda ce ga hanyar da za a ba a je gari ka za ka ce ga hanya ta yi fita hujjoji kai kana ganin cewa ba fara da yawa ta ne ka hujjoji cewa ni ina ganin ba da doji da yawa wani kowane kuma a cikin dalili na na a doji Allah ya gadar Allah ya gadar da mu gaba da salama
Assalamu alaikum. Alhamdulillah. na ta zama ya samu da jin daɗi sosai a duk kuma wucin daman kan ka ce na ce dole ka dinga zuwa saboda kowa an taɓa wani gari sun da yake nasa duk da ba ta yi na san wanda yake nan wallahi babu wanda yake son na rufe da wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ko kawunan ba ma so biyar sai dai hanyar kowa da inda zai kalla kuma da mun haka Allah ya hajje mu dole za mu dinga sa'a a wannan maganar da shi ainihin ma'azawar kwaye ne doka har aka je na jiran jami'i wato wata matsala muke ciki da wanda malamai yana da su ne goma da zai da su waɗannan ɗan ƙara zafin ƙur'ani wanda yake aini wato ni mai tafi ne sabuwar riga sabuwar riga ce ta ne tafi to su ba za su je na su ma kowa ta ce dalili kuma hadisan masu suke musa gaba daya babu su sannan kuma su sun yarda su yi qur'ani sharhi amma ba su yarda annabi shi ya gaskiya to haka dole in ka ji wannan zai dauke ka aini wato ka ji babu hali to shi yasa za a ga cewar wata duk a irin wa'annan rabbi ne za ka ga yara matasa suna abu amma duk da haka kamar yadda aka yi nasiha ga dan uwa malam lawan da kuma dukkan wanda ma wannan abin zai je gare shi muna roƙon matasa kar su daga ta waɗancan mutanen su ba su da kyakkyawan niyya tun mutumin da zai zo ya ce ya ajiye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya amfani da Qur'ani wata hanya zamani babu hanya manzon Allah shi ne zai nuna mana ainihi watan alqur'anin nan da ma me aka ce litubayyana lin-nasi ma nuzila alaihi to idan dai manzon Allah ba shi zai mana bayani kai kuma asuwa to shi ke hassala matasa a yanzu amma abinda kuma aka faɗi ina fatan na ji daɗin shi lawan da ya fahimci waɗannan abubuwa aini waton sai kun ƙara daure zuciyarku ‘yan kabbara da ‘yan aha da maganganu iri-iri dai da ake yi wa malamai to ba hana aiki ba za ka iya hana ba don ba kai da ke yi ba amma na ga wani malami a filin ban san waye ba yawanci da an fara shi kai ba na san tabbara nan amma kai ba za ka iya dakatarwa ba in ba ka iya dakatarwa ba to amma tattafashe mu da rubi malami in kana cikin wannan ainihi waton abin to shi kenan bari in dawo wajen zama da sai jazaba ta dauke ka da wani jazaba ta dauke ka ko sai yadda ta rufe ka kaga sai ya zama wani abu na daban to za ka aini wato shi sa Allah mu dinga control din kanmu mu dauka masu sauraron mu mutane ne waɗanda suke kwaya uku babu abu na ɗaya wanda ka bi shi na biyu wanda kuka yi daidai na uku wanda ya fika to kaga in ka zo biyun can sun kulin jayi wanda bai kai kai ba da daidai da kai su su biyu ne wannan kuma wanda yake ya fika shi ɗaya ne kusa da ka shi duk abin da kake faɗi wanda ya fi ka ya san da ga fara ma ina za ka dire ya sani amma shi wanda yake ƙasa da kai zai yi fassara duk da ga dama to sai ya zama to mu dinga kulawa da harshen sannan mu kuma waɗanda aka zo aka ce mu ne dattawa dan an rasa dattawa to mun yadda mu ne dattawa amma ya kamata idan wani ya zo da ruɗu ko mun ce kai ya tsaya ya aka yi aka ci sai da mu tabbatar da abu domin in ba haka ba sai mu dinka ɗaukar abubuwa mu ma sai mu antaya sai mu je mu kai to sai kaga abubuwa sun lice saboda idan mu ruwan wankin ya zama yana jasa to kuma zai wanki shi sa muke cewa mu yi takasan tsabu din nan da Allah ya riga ya haɗa mu ainihi wasan a wani zama kuma da yawa waɗanda suke nan din babu wani zancen wata lala ko sunna ko jami'a ko kajiriya ko alusiya ko gadariya muna da kyakkyawar mu'amala da sunan to wannan kyakkyawar mu'amala sai mun yi kokari ta sauka ƙasa sannan za mu samu rangwama wannan sannan mafi yawan masu tarmar da haushi yan social media wallahi wani ma ba a sallah biyar baya fi sallar ma tukun ba dai ita ce dai babban alkalin islam din ba ba ta dame shi ba amma kuma shi zai cuno wuta wani akwai wanda na gani da kamalarsa da wallahi na dauka da mutum ne sosai in na kai da zuri da ina magana da hankali amma ce a kai irin wannan magana za a dinga faɗi da buhari da musulun din kada a ajiye hadisan ba kada babu to da ka mu dinga dan Allah kulawa wajen raji ga junan mu zama muna raji wanda yake na nutsuwa wanda yake na hankali wanda aini da mu yi magana da hankulan jama'a domin aini mu samu zaman lafiya kamar yadda muke ta maimaitawa arewa ma kusan ta kama wuta kano yanzu ita kadai ce tudun manzira ita ce tudun manzira duk wanda ihudu izo nan zai daura lafiya wata ilwaɗansu in mutum ka duba da Allah ke dukan gari in ka bi hanyar wudu ka bi hanyar tsari ka bi ila ne wallahi za ka shiga ka tarar da mutum ya bi ne irin na zamani din nan hawa uku wallahi babu gida ai a gabansa babu a bayansa babu damansa babu haguncinsa ya tashi incinsa ko ya sa solarsa ya kwana da fitilarsa ya zauna lafiya wallahi ba garin da za ka yi wannan banda sauki ya da da alami ne idan mu muka kai akan matsala har cikin gari yanzu da cikin gari ta zama abin da ta zama a haura ta tanku a haura ina ne ko kwanan nan daga kurna na ɗauke wata ƴar uwata daga wurin na ce ta koma ta wato saboda ya zama fagen yaƙi inda za a zo a ce za a kai matanci a ce billahi da ba za a binne shi a zama kamar sabon mutum ya mutu ai a raga to wannan ya kamata mu tafiya mu mai da hankali a fili mu daina mai da hankali a kan waɗannan abubuwa da abubuwa saboda in mu na ta tsantsan ba za su hankar da mu a wani rami da ba za mu iya ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya daidai da kanmu Allah kuma ya sanya shi malamin da muka taru a nan ya gane wallahi ga da aka yi ba idan aka kyale ka aka tsaya ka kowa ya ce ka yi daidai ka yi daidai sai ka tira a wani wurin ma baka san inda ka tira ba amma a haɗu jama'a da wanda kuke tare a layi ɗaya da wanda ba ku a layi ɗaya kowa yana so ce akwai kuskure an galamfa an galamfa gobe wa Allah Allah ya ba mu da Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبارك a gurguje dan wato shawara ko mulahaza nake son dan bayar akan abu guda ɗaya ko guda biyu shine musamman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan mu da mun yi imani shine biyayyen halitta ba ta yin kamar sa ba za a yi kamar sa ba kuma shine gatan wannan al'umma gabaki ɗaya kuma ba wanda zai samu ya shiga aljanna sai ya ji faɗarsa ya aiki da shi ya imani da shi kuma san wannan amma akwai wasu abubuwa kafin aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar Qurayshawa suna rayuwa cikin jahilci kuma suna da waɗansu al'adu da musulunci ya zo na farko ya zo ya yaƙi wannan jahilci kamar yadda muka sani duniya baki ɗaya ta fuskar al'adu kuma akwai al'adun da yake nasu ne tun gabanin zuwa musulunci musulunci da ya zo bai ce a basu ba an basu a matsayin dan ba saba musulunci ba akwai wanda suka saba musulunci bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kokarin gyara su kuma an gyara su ta fuskar al'adu ko in ce al'adun da ba su saba musulunci ba kuma za ka ga daga wato wannan society zuwa wancan society akwai bambanci ta fuskar al'adu ko da dukkanmu musulmi ne misali yanzu a matsayinmu na wanda ake kira hausa fulani ko ƙasar hausa muna da al'adunmu wanda muka yadda da su kuma muna rayuwa a kan su ganin ko ba saba musulunci ba amma kuma akwai suma can waɗansu al'adu na su larabawa wanda har yanzu suna a kansu mu a wajenmu in ka yi shi zai zama ko kayi abin kunya ko kayi abin Allah wa dare. misali abu na ɗaya a al'adar balarabe har yau har gobe idan yana da ya tana aure a wani gari ko tana makaranta duk girmanta duk shekarunta idan ta dawo gida zai tashi ya rungume ta su rungume juna a matsayin farin ciki da gaisuwa ko al'adar mu ta bahaushe ba yadda za ka yi ka rungume yarka ba ma zai yiwu ba a tunaninka ma ba a zuwa haka kaga su al'adar su abu ne mai kyau mu kuma al'adar mu abin ya saba wa wato al'ada ba daidai ba ne. Al'adar balarabe ɗi yaro ƙarami ko babba in ya baka hannu ko ka ba shi hannu ya karɓa ku gaisa ku yi musabiha. Amma mu a al'adar mu ta bahaushe babba ko mai mulki ko babban malami idan ya baiwa yaro hannu yaro bai isa ya ma kama wannan hannun ba. Wannan kuma al'adar balarabe duk shekarunsa ko iliminsa ko girmansa in ya baka hannu baka kama ku musabiha ba shi ka wulakanta shi ko kuma ka ga girmamawa ne ka ki musabiha da babba dan ya fi ka ko kima ko daraja ko mulki ko shekaru ko a wajen mu girmamawa ne amma a wajen balarabe in kai haka ka yi masa cin mutunci na ƙarshe dan kana yaro ko dan shekara bakwai duk girman malami ko mai mulki ya baka hannu dole ka karba ku gaisa kuka ga waɗannan abubuwan in muka ce za mu dinga yi musu kudin goro mu kalle su a can mu gyara su a nan ko mu gyara su a nan bata su a can to za a daɗe sai matsalolin mu su faru ni wannan shine dan misalin da zan bayar a gurguje duk da suna da yawa saboda karancin lokaci ya kamata in tsaya nan alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم سؤال عثمان ما لا يوصف مقولاي وزير الأنبياء wannan zama namu irin yadda shugaba waziri ya faɗa ba zama ne na mukabala ba zama ne na tattaunawa mun zauna yanzu mun tattauna abin da nake kira ga waɗanda suke masu sauraro su tsaya su ji kuma a hankali mai gwamnati za ce a kai. Kada mutane su ɗauka su ce wane ya yi nasara ko wane bai nasara ba, a yanzu ba wanda zai yanke wannan hukunci. Sai nan gaba idan an sake dubawa za a ga cewa za a fidda abin da yake shi ne na daidai. Saboda haka, kuma abin da yake na al'ada na waɗansu ma'ajiye mu mu ɗauki al'ada da take tamu ta Hausa, ni amfani da ita. Saboda haka, wannan zama na wannan kwamiti na shura ya yi babban aikinsa, ya kuma gama a saurara zai ba da rahotonsa zuwa gwamnati gamna zai karɓi rahotonsa a ci kuma me za a yi nan gaba. Na kira ga jama'a waɗanda sun suka ji yin waɗannan abin da aka faɗa su kwantar da hankalinsu kada yi gama an tare rigima karo su tare rigima ba ma son daga a zauna lafiya kamar yadda muka zauna yanzu da ma junanmu duk da zaman nan da girmama ba za a tsakaninmu babu wanda ya kyaru wani mun zauna lafiya za mu gama lafiya saboda haka kira ga jama'a da a zauna zaman lafiya. Muna kira da shi malam lawan yadda shugabanni suka ba shi shawara a maganganunsa ba mu ga yadda ya ɗaga kai da kotun kai wani abu ba. Muna ba da shawara shi ma ya ɗauki nasihohin da malamai suka faɗa yanzu. Domin a Hausa idan wanda yake yana da mahaifi ga wannan ba shi da mahaifi idan mai mahaifi ya yi magana a aka yana wa ɗansa faɗa kai da ba mahaifi kai da ba da mahaifi to kai ci maganar da yake faɗa kai ma sai ka amfana da ita to za ka za kira ka shi ba lawan abin da aka faɗa na waɗannan abu kamar da wani sai magana a kansa ga kuma ciyaman na waɗanda da rabi imanin wa'afika a yadda kan wata zauna lafiya. Domin mai wannan abin da muke yi a yanzu, mu mun bai ba saboda Allah, wanda farko da mun kare haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne. Amma fa a ƙasa akwai masu wata manufa. Zamani ne na siyasa. waɗansu za su yi amfani da wata dama don a cutar da waɗansu kuma ba a daidai su ba. Kuna ka mu ci gaba da kai mu tafi da zaman lafiya mu taɓa manzan Allah irin waɗannan da malamai suka faɗa ba a rika muku zuru mai cikin sauƙi cikin abin da hankalin mutane zai iya ɗauka. Ba a kansa shi mara lawan ba a kan duk jama'a gaba ki mu mu ɗauki irin waɗannan nasibobi da aka bamu sai mu zauna lafiya inda mu ya rage yanzu kano masu zama lafiya saboda haka a cikin wani addu'a Allah ya sauwaƙa Allah ya zama mu lafiya wani ta Allah ce maka mata da duk masu yi maka musu malaman da yadda suka zo aka yi wannan taro da su Allah ya saka da alkhairi Allah mai da mu lafiya assalamu alaikum
ni jan hankali na shek malam Usman Yusuf Kwarari ya yi mu a maimakon cewa kira da malamai su dinga bambancewa syllabus din su akwai syllabus din da in kai yan primary kawai za ka yi akwai wanda yan secondary a su wanda yi ba su kar ka ɗauki syllabus din masu PhD ka zo kai wa yan primary shi ke kawo wannan matsala sannan muna kira da malami su daina fahimtar cewa fahimtar su kaɗai ita ce fahimta wasu ma suna da tasu fahimta da kuma hujjojin su saboda dai babu yadda za a yi Allah ya kyana al'umma shekara dubu da wani abu a ce a kan bata suke barko suna iji ta hali neman shari'a domin bambance wannan mu daina ba da gaba yanzu abin da ya su ya fara a neman gano abin da ba a taɓa yi ba a ce izala da tijjaniya a ce kuma har da kona masallaci da abin da ɗin alƙur'ani ni ina ganin fa sai mun daina ba da bane abin nan ya wuce izala da tijjaniya ko da ɗariƙa gaba ɗaya ƙarshen ta akwai wani abu a ƙasar wanda ya fi ƙarfin wannan har tarjimar da aka yi ko rudin da ɗaicin da aka yi ba a taɓa samun yadda aka shiga masallaci aka tarwata shi ba ko kuma ko kuma ka ga an wulakanta alƙur'ani sai a wannan karan to ya kamata mutane su fahimci Allah ya mana tsawar da zai akan ya ba mu wannan zaman lafiya yau in ka ɗauki sokoto kirki zamfara katsina yobe mai dogari dukkanin suke dawowa ba inda yanzu a arewa inda ya matsa da hayaƙi duka saboda kuma zuwan wannan farko wato displaced people da suke zuwa kano to dole mace sai mun yi abin da za mu taimaki gwamnati wajen kawo abubuwan da za su taimaki al'umma a zauna lafiya sannan kuma malamai a daina ba da ilimi don kawai kana da ilimi ka ba da ilimi don ka ilmanta kamar da mara Allah ya faɗa in dai abu ba zai ƙari mutum a imaninsa ba kuma zai jawo rigima ina kira ga malamai a guji wannan ai focusin yanzu kun bar da wannan matsala mai girma gwamna abin da ya ce ni ko mutuntuka muke akwai matsaloli da yawa da suke damun al'umma wanda kuma yanzu wajen musa baƙin ne a cikin a cikin nan wanda za a raba kowa kwamiti kwamiti daidai yadda yake da ƙwarewarsa a ga cewa yadda za mu taimaka gwamnati da kuma security wajen karanta zauna lafiya.
wannan tattaunawa ya yi a yana a yi da yake abinda lokacin da wannan matsala ta taso yana da hannu kamar za ta kore don kuma kowa wani ya ji hannu da ya tashi Najeriya da Najeriya ba ta tafi zaman lafiya. Amma makwabtan Najeriya da Najeriya ba za su zauna na cikin zaman lafiya ba. Al'ummomi makwabtan mu kullum ke shigowa cikin garin Kano da Nijar da Tadi da Kamaru sauran wurare da abin da ya faru a Kano sai shafe su. Gwamnatin jiha cikin hikima na jagorin da suka yi ga wannan batuwa ga kwamiti na shura. Ma'amman da ya yi kwamitin nan ya zo farkowa wannan zama da muke ke ciki wanda wato alhamdulillahi mutane a ko'ina na an gyara yaje an kan ya kwanta a kaiwa malaman da muke tare da su nan na sassa daban-daban za su tsaya kan abin da yake da gaskiya adalci kuma abin da yake ke da aka yi a yanzu abin da wannan zama ya koyi da garinsa ne na farko cewa bambanci da ke tsakanin mu daban-daban al'ummar musulmi za a iya warware wato tsakani idan an samu zama irin wannan zama da wato mukalli za a iya samar da fahimtar juna faɗa tsakanin jijiyar wuya da la'antar juna da bidiyar da juna da ya kafa juna Allah ya warware mana al'amuran ba. Na biyu cewa da koyar da cewa malamai su ne jagorori. Da aka yi kikika ta ɗaya a malamai aka tura wannan matsala. Kuma ga shi ake zaune aka zauna ake tattaunawa. Na gujewa makiya ba su ne za su yi jagoranci ba. Ba su ne za su ce gaban malamai ba. ba su ne za su faɗa wa malamai abin da za ta ba su kuma malamai ba za su yi wato wato magoya baya da majiyarsu ba. Na hudu wato yana nuna mana muhimmancin girmama juna. Idan samu muna muna rajin zauna lafiya, sannan idan girmama juna kuma mu koma zuwa ga abin da Alƙur'ani ko ya koyi da mu, ya wani wani suna ne, dukkan bayanai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan kan musulmi akan kan wanda musulmi ya kyautata wa juna da tutu da da kyautata fahimta a cikin al'amuran kuma ma wato wannan yana nuna bukatar wato kwamitin shura da zai samar da waɗansu ƙa'idoji waɗanda a cikin yada mutum a kan kansu game da yadda ake gudanar da wa'azi faɗakarwa da makamantan wannan domin wanda ya wa'azi ana iya ba shi wata fassara daban sun zama da yake ambata ya fi yin mutum da sallallahu alaihi wasallam sun yi aka dauki wannan aka ji aka yi cikin da zan yi a ba abin da yake nufi ba ke nan to wani wani yana can a gefe yace a a kike ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya gare na ya gare ka ka ka ga ga ba ka yi mun da to ba haka yake yi ba ba ba ba ba ba ba kuma ba ba so ba ka sun yin bai ne domin yana fara ne a wannan maulidi a wajen girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kyauta ta ta to a wannan kan cewa ita bata a irin wannan irin wannan ne da ta tantance zamu gina a kai kai ya tsabura mun karantar wani da tafi. Waɗannan ƙa'idoji waɗanne kuma kamar yadda wurare da yawa al'ada a wasu wace faɗa kuma barista profesa a kan cewa kowane ɓangare da zama da cewa suna kama wawaye cikinsu da zama da cewa muna iya tankwafe akwai dattijai matashi daga cikin malamai mai wani azaba bai kai kai a haka ake ba kara ta arba'in na karantarwa yau yau ba haka ake ba a shekara ta kaza ina yin maulidi ban taba ba dan Allah ba ba saboda haka kada kada kai inda za a samu wannan za mu zauna lafiya amma kasancewar wanda bari da aka mutu social media matasa kowa ne zai zauna cikin gida a ranar ta to shi ke nan nan da ɗauki doktor da hoto ya yi abin kanka ana yi ba shi da almajirai guda biyu sannan kuma ana sauraron sa yana da layi guda da dubu kaza wannan ana da an samu hanyoyi da su taimaka mana warware abubuwa ba da ya ke tasowa da ba da alhamdulillah kuma lafiya da kuma lafiya a cikin wannan lafiya da da assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullahi karo na biyu. Hakika kullum muna jin cewa ko da mahaifa sun rasu amma muna da iyali. Duk mutumin da za a kira shi a yi masa nasiha kamar yadda aka faɗa, hakika wannan ana ƙaunarsa, wannan shi ne asali. Shi yasa dukkan mai hankali da tunani idan an masa nasiha baya ɗaukar wanda ya masa nasiha a matsayin maki yana ɗaukar sa masoyi ne ko da shi mai nasiha ya yi ta da wata manufa to kai za ka iya amfana da ita kamar da wannan maganganun malamai da yawa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa nadar Allah ra'an ahda ilayya uyubi Allah ya albarka ga mutumin da ya tattaro aibubbuka na ya ce mun gasu kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu mir'atun li akhihi mumini madubin dan uwansa ne shi madubi shine inda kake kallo inda kai kyau ka daɗa tabbatarwa inda kuma kai muni sai ka gyara to da wannan nake ƙara godiya ga waɗannan iyaye na al'umma baki ɗaya tun daga kan ita gwamnatin jiha har izuwa iyayenmu baki ɗaya da ita kanta gwamnatin ma wato gwamnatin shura kenan na jihar kano allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi allah ya sanya wannan a cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya sanya a sanadiyyar ku Allah maɗaukakin sarki ya ceci wannan gari namu Allah ya zaunar da mu lafiya kuma kofar mu a buɗe take musamman ni almajirin ku ne dan ku ne a duk lokacin da aka ga abin da ba daidai ba wanda nayi za a iya kira na kuma wallahi ga duk wanda suka sanni sun san zan iya takowa in zo gidan kowane ne cikin malamai a matsayin gidana ne gidanmu ne dan in zo in ji nasiha kuma in ji faɗakarwa Allah madaukakin sarki ya ƙara muku lafiya, Allah ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya, Allah ya yi wa shugabannin mu jan gora, Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ya dora musu, Allah ya haɗa mu akan abin da yake so ya yadda da shi, Allah ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ya tashe mu tare da masoyin mu ma'annabi na wasu siddiqi na wasu hadari wasu salihin wa hasuna ula'ika rafiqa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه dukan godiya ta tafi da Allah madaukakin sarki mana ƙara gode wa Ubangiji ko da ƙarshe bisa ga kawo mu ƙarshen wannan zama na wannan rana wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dukkanin albarka shairi cikin wannan zama da muka yi. Kamar yadda na fara faɗa a cikin faɗa, wannan matsaloli da suka taso gwamnati ta turo su ga wannan majalisa ta shura. Ifana majalisa ta shura tun ranar da aka kaddamar da ita, da girma gwamna ya yi bayani cewa majalisa ce ta malamai wacce an kafa ta Allah aka duba aka kafa ta babu siyasa a cikin ta babu wani bambanci na sabani a cikin ta an kafa ta ne domin ta tabbatar da haɗin kai da neman hanyoyi na ci gaba a tsakanin al'umman mu ta jihar Kano a cikin dukkanin fannoni na rayuwa baki ɗaya al'amari na addini al'amari na tarbiyya al'amari na zamantakewa al'amarin dukkanin abin da ya tattara a rayuwa ta dan adam wacce al'umma muke rayuwa wannan majalisa ta shura ba ta da gefe akan kowace irin su don haka tasowar wannan mas'ala da girma gwamna ya gabatar da ita ga wannan majalisa dama wannan alhamdulillah dukkanin al'umma sun yi na'am da wannan ganin al'amari na ilimi kuma an kawo ga cibiya ta malamai da suke su ne iyayen al'umma wanda haɗin kai ne na Allah na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da duba da kowane irin bambanci na siyasa ko wani abubuwan da aka kudure a cikin zukata ba. Alhamdulillah ga shi yanzu mun zauna dukkanin mu nan da muke cikin wannan karamin kwamiti na shura da kuma shi babban kwamiti na shura uwa ɗaya uba ɗaya muke duk da bambance-bambance kaɗan wanda ke sa mu ci shi bambanci ba kasancewar abin da ya haɗa mu ya bar abin da ya bambanta mu yawa. Wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da muka sha tattaunawa a kai. Kowane ɗaya daga cikin wani da ke cikin wannan kwamiti da waɗanda suke cikin majalisar baki ɗaya jigo ne guda wanda akwai al'umma da suke tattare a ƙarƙashinsa. Don haka muna roƙo da fata dukkanin irin abin da muke kokarin tabbatarwa na samar da islahi da haɗin kai kyawar zamantakewa tsakanin al'ummar musulmi kowane ɗaya daga cikin mu zai ɗauki wannan sako ya isar da shi ga mabiyan da suke ƙarƙashin su wannan shine al'amarin da zai tabbatar mana da haɗin kai a samu rayuwa mai inganci mu rayu irin yadda Allah yake so mu koma ga Allah lafiya zama da Allah lafiya shi aljanna lafiya insha muna godiya ga dukkanin malamai baki ɗaya na wannan kunci da malamin shura muna godiya ga shi malam da ya amsa wannan gayyata da malami suka zauna fi sabilillahi aka zauna ba tare da duban wani abu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai muka duba ko muka rike wannan amana wacce amana ce ta Allah kuma Allah zai ce da mu da biya makanta muna godiya ga Allah kuma muna roƙon Allah mu da sarki da ya karbi wannan aiki namu ya sanya shi ya zama ɗaya daga cikin sababbai na samun rahama da suke sannan muna godiya mai yawa ga wannan hukuma Justice Service da ta bamu wannan wuri wanda muka zo muka zauna cikin karramawa da dukkanin irin abin da ya kamata a yi wa bako muka yi wannan taro cikin kwanciyar hankali kamar muna kan gadajen muna yi musu godiya Allah ya saka musu alkhairi su ma Allah ya ƙara taimaka musu akan ayyukansu Allah ya ba su ikon riƙe amana muna ƙara godiya ga dukkanin al'umma gaba ɗaya godiya ta biyu da shi malam lawan muna ƙara gabatar da ita bisa ga abin da ya nuna na cewa babu shakka shi ɗalibi ne na ilimi wanda yake bai karɓar nasiha daga magabatansa muna fata wannan abu wanda ya bayyana shi a halin yanzu cewa ya yi murna kuma ya karɓi wannan nasihohi ba shirye yake ko ba sa ku da ta yi kasancewa dukkanin malaman da suke wannan wuri ya sifanta su da matsayin iyayen nasa ya sifanta su da matsayin malaman sa wance ɗalibi ne nasu wannan nasiha da ya ambata muna fata za ta fantar da zukatan al'umma al'umma dai wanda duk aka samu wata fahimta ko wata ƙaiƙayi a cikin zuci da shi malam ga abin da ya faɗa muna fata za a kwantar da hankali a zauna lafiya waɗannan shawarwari kuma dukkanin abin da muka tsayar a bayan da za mu gabatar da shi ga gwamnati kamar yadda muka faɗa mu ba masu hukunci ba ne aiki ne aka ba mu na mu tantance da'awa mu dube ta mu shi kuma abin da ya faɗa sannan mu tattara alhamdulillah zaman nan ya zo da sauƙi Allah cikin rahmarsa ya sauƙaƙa mana shi kamar yadda dama muke roƙonsa muna godiya ga Allah mu da sarki da ya yi wa dukkanin fada. Da yi wa dukkanin muwafaka bisa ga wannan aiki wanda muka ɗauka na amana ko muna roƙon Allah ya karɓi wannan aiki. A ƙarshe muna godiya ko a kusa da ƙarshe muna godiya ga mai girma gwamna. Wanda hikima ce ta shugabanci ƙasa ya gabatar da wannan al'amari ga wannan majalisa ta shura. gwamnati tana da ikon da za ta iya ɗaukan mataki a kan kowane irin da ya taso. Amma kasancewa ita gwamnati kullum tabbatar da zaman lafiyar al'ummata. Shi ne abin da yake gabanta ta sa ta gabato ga wannan matsala ga ahalinta su ne malamai domin su duba su warware ta kuma su ba da shawara abin da za a fitar da zaman lafiyar al'ummar musulmi. Muna godiya da girma gwamna bisa ga wannan hikima da wannan aiki da ya yi ko muna godiya ga dukkan mashawartansa wanda suka tsaya akan yadda za a warware wannan matsala da kuma sauran matsaloli na nauyi na shugabanci da kuma ɗawainiya ta al'umma ƙarshe muna godiya a farko da ƙarshe ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu muna roƙonsa ya tabbatar da mu akan sannar annabi sallallahu alaihi wasallam iya rayuwar har zuwa lokacin da za mu sare da shi cikin aminci a ranar kiyama. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Wannan jiha ta amsa Kano, Ubangiji Allah ya kara mana zaman lafiya. Duk kasar mu baki ɗaya, Ubangiji ya haɗa kan wannan al'umma ta mu. Allah ya matsar da mu rayuwa cikin aminci a nan duniya da kuma lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sannan muna godiya ga 'yan jarida. Da ma dukkanin sauran ma'aikata, wanda za mu iya sanin su ba, kowa da rakabansa da matsayinsa Allah ya saka musu da alheri Allah ya haɗa mu a cikin ladin nan baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi sai a mana da su sai. Ina ta tafiya. Ina ta tafiya.